أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفينا ونبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أتيك بدا تفسير جلالين da muke gabatarwa a wannan wuta da farma ramadan a nan wops a damaturu to kamar yadda muka saba za mu ci gaba a yau harka ta hudu za mu tashi farkon hijje wasu kurba layan masu dashi wasu kurba ku ambaci Allah takbiri da yawaita yin kabbara inda rabbi jamarat wajen jifan jifan duwatsu a na aikin hajji a mina fi ayyami ma'adudat a wasu ranaku ai ayyami tashrikin salasa a ranaku na tashriki su uku su ne ranakun mina da ake yin jifa a ciki faman ta'addala ay ista'dala bin nafri mana mina duk wanda ya gaggauta barin mina fi yaumaini a ranaku biyu ai fi sani ayyami tashriqi a kwana na biyu daga cikin ranakun mina ba da rami jamari bayan jifan dutsen wannan ranar fada isma alaihi babu laifi a kansa na gaggauta barina wa man ta'akkara wanda kuma ya jirkinta biha ya jirkinta hatta ba ta lailata sadi har sai da ya kwana daren rana na uku wa rama jimarahu ya yi jifan duwatsun wannan rana na uku fala isma alai ma babu zunubi a kansa fi zalika ɗayin haka ai hum mukhayyaru na fi zalika abin da yake nufi su mahajjata an ba su zaɓin wannan wa nafsul ismi da aka kore zunubi liman ittaqa korewan zunubin liman ittaqa ga wanda ya ji tsoron Allah da manittaka Allah fi hajji ga wanda ya tsoraci Allah cikin ayyukan aikin hajjinsa ma'ana ya bar abubuwan da aka hane shi a aikin hajji li'annahu alhajju fi haqiqa saboda shi ne alhaji na haqiqa na gaskiya domin yayi aikin hajjin da daidai wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa'alamu ku sani annakum in ilaihi tusharuna zuwa gare shi ne za a tare ku fil akhirati a gidan lahira fa yujazikum bi a'malikum zai muku sakayyan ayyukan wa minan nas daga mutane man yujibu ka qawluhu wanda maganan bakinsa zai baka mamaki zai burge ka saboda iya magana fil hayati duniya akan rayuwa ta duniya wala yujibuka maganar sa ba zai burge ka ba fil akhirati idan zai yi magana akan akan lahira bi mukhalafatihi li itiqadihi saboda magana akan lahiran ya saba wa itiqadi irin itiqadin sa kudurcin sa da aqidar sa saboda haka bai iya magana akan lahira ba amma akan akan akan rayuwa ta duniya maganar sa zai ba ka mamaki ويشهد الله ينا شيدا وعلا ينا شيدا وعلا على ما في قلبه أبن أبس أبن لكي زوجيسا أنه موافق لقوله شوى ياي ديدي دا أبن لكي فتا وهو شي mai wannan magana da zai burge ka a daddul kitab shadidul khusumati laka mai tsananin musu ne a gare ka wali'atbaika da kuma mabiyanka li adawati laka saboda adawar da yake maka wa huwa al-akhnas min shariq shine wani da ake ce shi al-akhnas min shariq kana munafiqan ya kasance munafiki ne hulwal kalami bin nabi sallallahu alaihi wasallama yana da zaƙin magana ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya halihu yana rantsewa annahu mu'minu bihi cewa shi mai imani ne da shi wa muhibbun lahu mai kaunarsa ne fa yadini majlisahu yana kusancin mazaunin ma'aiki inda manzo yake zama yake wa'azi fa azzabahu Allah fi dalika sai Allah ya karyata shi wannan abin da yake wa marra bi zar'in yazo ya wuce ta wata gona wa humurin da wasu jakuna li ba'd muslimina na wasu musulmai fa aharakahu ya kone gonan ya cinna wa gonan wuta ya kona wa akaraha su kuma waɗannan jakuna ya kukkule cikinsu lailan da daddare ba wanda ya sani kama kada ta'ala kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a nan yace wai za ta walla in sarafa anka in ya kauce daga gare ka in ya tafi ya bar wajen ka sa'a mashashi da arzi sai tafiya bayan kasa da yusi da fiha dai ya yi barna a cikinta wa yuhlikal harsa dan ya halakar da gona amfanin gona wannasla da kuma ‘ya'ya wannasla da ‘ya'yan dabbobi ‘ya'yan da dabbobi suka haifa ba su ne jakunan da ya zo a cikin sababin nuzuli min jumlar fasadi ya ce wannan yana daga cikin jumlar farnan da yake yana nufin an ka an kawo kususi ne bayan umumi za ka ce ziyuki da fiha ya kai bayani irin barnan da yake shi ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ألا بايا ثم برنا أي لا يرضى به بايا أن سوى كيوكا وإذا قيل له اتق الله إذا أكشي مشي كبيرا ألا في فعلك كم ولنا أيك لك أي كتاوى أخذته العزة حملته الأنفة جي جي لكي زي دورة والحمية da jin walhamiyatu da kuma jin abin kunya alal amali akan abin da abin da akan wannan aikin da ya aikata bil ismi allazi umira bittiqai da kuma da zunubi da aka umarce shi da ya kiyaye kansa da shi fa hasbuhu kafihi kafihi jahannam jahannama jahannama ta ishe shi ولبئس ولبئس ولبئس الجهاد الفراش جهنم إن جهنم إتشي في الفدا توزن في الفدا يا مننا هي ده فدا هي مخصوص بالذم نبي فدا هي ده اللي يقال وانت تميري نجهن تميري نجهنم in aka ce al'anafa ko haniya shi ka yi abu saboda karka ji kunya kamar da ya zuwa wata haya a hamiyatar jahiliya ka yi abu saboda kare kanka ko saboda kar a ce kai kai ka ji kunya ko ka bar shi saboda ka ji kunya ko ka kar ka ji kunya ko ka yi saboda kar ka ji kunya shi al'ana fa da alhamdulillah duk cikin abu guda ɗaya wa minan nasi daga mutane kuma mukabirin wancan mai barnan man yashtari yabi'u nafsahu wanda yake cinikin kansa ay yabzulu ay yabzulu yabzulu ha fi ta'atillahi yana ba da kyautan ransa din akan biyayya ga Allah subhanahu wataala ibtigha'a talaba mardatillahi saboda neman yardan Allah ridahu yardansa wa huwa suhayb shine suhayb wanda ake ce shi sabiquhu shi ne ya fara musulunta a cikin romawa da ɗaɗɗen sahabin ma'aiki ne amma a zamun mushrikuna yayin da mushrikai suka suka cutar da shi hajara ilal madinati sai ya kaura zuwa madina wa taraka lahum ma lahu ma lahu sai ya bar musu dukiyarsa shi ne wanda manzo ya ce miki rabihal bai'u a baya haya wallahu ra'ufun bil ibad Allah subhanahu ta'ala mai tsananin tausayi ne ga bayi haitu arshadahum da ya shirye su bima fi ku zuwa abinda akwai amincewarsa da yardarsa a ciki wa nazzala fi abdullahi bin salam ya sauka kan abdullahi bin salam wa ashabihi da kuma sahabbansa lamma azzamu sabta yayin da yahuda suka girmama ranar asabar wa yayin da shi abdullahi bin salam da abokansa suka girmama ranar asabar wa karihul ibla suka ki suka ki cin naman raƙuma ba da islami bayan su musulunta saboda a shari'a su saboda duba shari'a ta da ta yahudanci ana girmama rana asabar ba a yi su sai suka ƙi yin su a rana asabar bayan sun musulunta kuma suka ƙi cin naman raƙumi bayan sun musulunta sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce musu ya ayyuhal ladina amanu ya wadanda suka yi imani udkhulu fi sini an karanta fi sanni bi fati fi ku shigo cikin musulunci asalin silmu din shi ne musalama shi ne ku yi sulhun zaman lafiya saboda zaman lafiya shi ne ka shiga musulunci gaba daya ka aikata duk abin da ya sa ka hiri za ka zauna lafiya idan kuma ka bar wasu daga cikin abubuwan da musulunci ya karantar to ba sai ba zaman lafiya abadan bi fatihi sini fi salmi shi da qira'a kanafi da ibnu kafir da kisa'i wa kasriha da kuma kasru sin shi ne qira'a ta jumhur a wannan waje a wasu wurare kuma shuba kamar suratul fitari kamar suratul kamar suratul fitari kamar suratul tauba ko suratul ma'ida ko suratul tauba ko suratul anfal kai to shine al-islam ake nufi a nan kasatan ai hal ne min asili ne ai fi jami shara'i ne ku shigo cikin dukkan shari'o'insa wala tattabi'u futuwati turuka shayatin kada ku bi hanyoyin shidanu mun bayyana jiya ana karantawa kutuwati dan ka ana karantawa kutuwati da itibari ai tazyinahu bi tafriti kada ku bi yadda shedan yake kawata rarrabe shari'o'i ya ce ku yi kaza ku bar kaza kar ku bi shi haka innahu lakum aduwwun mubin shi makiyinku ne bayyananne bayyin adawa wanda adawarsa ta bayyana karara fa in zadaltum miltum an dukhuli fi jami'ihi idan kuka karkata daga shiga cikin silmi din cikin musuluncin gaba daya min ba'd ma ja'atkum bayyinatun bayan al-hujjatu zahiratu ala annahu haqqun hujjoji bayyanannu cewa shi gaskiya ne sun zo muku fa'alamu ku sani annallaha azizun Allah mabuwayi ne la ya azizuhu shay'un ba abin da zake gagaransa la ya azizuhu shay'an ba abin da shay'un zai gagare shi amin tiqamihi minkum da ya zai gagare shi daukan fansa daga gare ku hakimun fi sun'ahi mai hikima ne cikin duk abin da yake yin sa hal ma ina nufin hal din yana zuwa da ma'ana ma ma nafiya ma yanzuruna yantaziru tarikuna dukula fihi ba abin da waɗanda suka bar shiga cikin musulunci gaba ɗaya suke jira illa an yi ajiya humullahu sai zuwan Allah subhanahu wa ta'ala aka ce wani wasu da tuha في تأويل مستقل في محل نصب في محل نصب مفعول به أي هل ينظرون إلا إتيانا إتيانا الله suna jiran zuwan Allah ne a nan ana nufin zuwan lamarin shi kamar yadda ya zo a fassare cikin wata aya ka kaulihi da Allah subhanahu ta'ala yake cewa aw ya'ti ya amru rabbika ko kuma lamarin ubangijinka ya zo kaga wannan ya fassara maka wannan aya ana nufin ba Allah ne suke jira ya zo ba lamarinsa lamarinsa lamarinsa kuma ai azabu wato azabinsa ko kuma ka ce ma yanzuruna illa azabahu ba abin da suke saurara sai azabansa suke saurara ya sauko musu fi zulalin wannan azaban zai zo dan uzulla shine gajimare wanda yake kamar inuwa gajimaren da yake kamar inuwa shi yasa yace min al-ghamami wannan zulla din min al-ghamami ai as-sahabi daga gajimare zulal din asali zulla ko zilla wato inuwa amma a inuwa na gajimare shi ake nufi da zulla in inuwa haka ne ana cewa zil ko zilla wal mala'ikatu da kuma zuwan mala'iku suke jira wa qudiyal amru tamma amru hadakihim lamarin halakar da su ya cika ma'ana an gama halakar da su wa idan lahi turja umuru zuwa Allah ne ake mayar da duka gaba ɗaya wannan kira'a ce ta nafi da ibn kafir da abu amr da kuma asu su hudu ta karanta turja turja ulumur ya zama ko turja'u mabniyun ne bil maf'uli ko bil mas'uli kamar yadda yace bil bina'i bil maf'uli والفائل كما أنكرنت بالبناء بالفاعل شيني وإلى الله ترجع الأمور wannan kuma kira ta hamza da kisayi da ibn amir in ka karanta turja umur al-umur din na'ib fa'il ne in ka karanta tarji umur al-umur din fa'il ne kirawoyi ne guda biyu lamurruka ana mayar da su zuwa ga Allah ko kuma lamurruka suna komawa da kansu zuwa ga Allah da kansu za su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala fa yujazi kullum bi amalihi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi sakayya wa kowa da aikinsa a fil akhirati a ranar tashin alkiyama salli ya muhammad ka tambaya ya ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam bani isra'ila ka tambayi Yahudawa ‘ya'yan Yaƙub, tafkitan saboda kure su, kam atai nahu, so nawa muka ba su, kam istifaniya yake, kam a nan istifaniya ce ta tambaya, mu'allakatu san an rataye shi ga sannin aka ce ta'alifi shi ne sannin yana bukatar mafuli. maimakon a kawo mafuli na biyu maimakon a kawo mafuli na biyu din to shi ne aka kawo kam aka aka hana fitowar mafuli na biyu din shi yasa ya ce anil mafuli sani an allaka mu'allaf mu'allaf mu'allaka shi ta san daga mafuli na biyu mafuli ta na farkon shi ne bani isra'ila san bani isra'ila ka tambayi bani isra'ila mafulinsa na biyu din to shi ne aka kawo kam aka allaka shi wahiya wannan mafuli kuma ta biyu din sani mafulai ataina shi ne kuma mafuli na biyu na ataina kam din kam din da aka allaka mafuli na biyu na sal to ita kam din ita ce mafuli mafuli na biyu na ataina mafuli kuma na farko na ataina din shine hum din kam ataina hum hum hum din shine mafuli na farko kam din shine mafuli na biyu sai aka gabatar da shi saboda istifham yana da fadara ma'ana dole ne istifhami ya zo farkon jumla saboda haka aka gabatar da shi kenan anan ataina din ba shine mafuli ko dai ba ko ɗaya ba ta yi mafulinsa na farko zamiri na atai na hum hum mafulinsa na biyu wanda aka gabatar kamfin shi sanne aka cire mafulinsa na biyu din aka kawo na farko aka bani isra'ila sar bani isra'ila mafulin sa na biyu maimakon a kawo shi aka yanke shi aka rataya wa istifhami din kamsa ina ake cewa tarihi eh in ka zo ka karanta alfiya zaga zai karanta da kai akwai abin da ake ce masa aliki akwai abin da ake ce ma irhai irhai وهي ثاني مفعولي آتينا ومميز ومميز ومميزها wannan kam ɗin ita ce mafuli na biyu na ataina kuma ita ce tamyizin ataina abin da yake tamyizi na ataina ko kuma ka ce wa mumayyizuha tamyizi tamyizin min ayatin wato tamyizin kam ɗin ita ce min ayatin saboda duk lokacin da ka kawo kam za ka kawo mishi tamyizi a gaba wannan tamyizi galibi yana zuwa majruri ya halatta ka kawo shi mansuri misali za ka ce kam ibilan kam ibilan ko ka ce kam min ibilin haka misali ko kam karyatan ka ce kam min karyati galibi yana zuwa da ni wannan karyatan din mansubi ko min karyatin ko min ayatin majruri shi ne ake ce shi tabyizi na kam kenan tabyizi na kam min ayatin bayyina zahirati yana nufin mun ba wa banu isra'ila ayoyi bayyanannu nawa muka bawa to nawa muka ba wa banu isra'ila ayoyi bayyanannu ma'ana mun ba banu isra'ila ayoyi bayyanannu da yawa bayyanannu da yawa ko ka ce nawa so nawa muka bawa ka yi istifhamiya so nawa muka bawa banu isra'ila ayoyi bayyana bayyana zahira ka falkin bahari kamar tsaga kogi wa inzalin manni wa salwa da saukar da mannu da salwa fa baddaluha sai suka canza wannan ni'ima din kufran saboda butulcewa Allah rashin godewa Allah subhanahu wataala wa man yubaddil ni'matallahi duk wanda ya canza ni'imar Allah ai ma an amali alaihi min ayat abinda Allah ya mishi abinda Allah ya mishi ni'ima na ayoyi da annaha sababul hidaya saboda ayoyin su ne sababin shirya in ba da ma ja'atu bayan ni'imar ta zo masa kufuran saboda cewa da rashin godiya ya canja fa inna allaha shadidu iqabi lalle ne Allah mai tsananin ukuba ne na gare shi zujina lil ladina kafaru an kawata wa waɗanda suka kafirce من أهل مكة لقمت عن مكة الحياة الدنيا رايوة الدنيا بالتمويه تحنير داغو دامسو داغو دامسو هكذا التمويه شيني كذو كداغو دامسو أكاسا أكاسا جانيش هنا كتا تمويه daga mawaha da mawihu tamwihan asalinsa daga kalmar ma'u ne kalmar ma'u ɗin ne na ruwa ɗin saboda asalin ma'u mawaku ne mawaku ne kasancewar ruwa ba za ka iya tantance wannan da wannan ba yanzu misali na siyo fiwa wata na siyo suwan wata na siyo zamzam duk dai ba ruwa bane sai na zuba a kofi ɗaya za ka iya ware wannan shi ne fiwa wata ware wannan shi ne famu ware ne shi ne haka a dakule yake to shi ne abu dakulan ne ne cece laraba suke cewa mawaha mawaha ko mawuyu ta muni ba a hafuha sai suka soja saboda abubuwan da duniya yake dauke da shi na kawa da abubuwa idanu ke gani dai yake sun dauka abin gaskiya ne shi ne tambayi an dagula musu وهم يذكرون من الذين آمنوا ذاك ذاك تعني سوسنا ودد سكي إيمان إذجليش لفخرهم سبودا تلوشي كجلال وعمار وصحيح إنس جلال إنس عمار صحيح سكي مثل إذجليش أي يستهزئون بهم سنا مثل إذجليش ويتعالون عليهم بالمال سنا بيهم سكي لدوكيا وأي سنا لدوكيا والذين اتقوا ولن سكي سكي يا كنسو الشركة أي شركة wa hum haula'i su ne wayannan su bilal din su amma su su su haifin fauka hum yawmal qiyamah suna sama da su suna sama da su ranar tashin kiyama wanda nan fauka ana nufi suna da darajar da darajar da su suke ci da ita a nan duniya ma'ana an sauya abincin an sauya abin su ne masu daraja masu faɗa a ji wanda ake nunawa a lahira kamar yadda su wayannan shugabannin ƙwarishawan makarai suke haka a duniya shi ne fauku ɗin ba fauku ba ne da yake nuna maka zarfu waje ba wannan ba ne wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Allah subhanahu ta'ala yana arzuta wanda ya so ba tare da ba tare da hisabi ba ai idayawa ba zai ba da arziki da yawa alkhairai da yawa ko yi da yawa baya lissafawa kyauta irin na dan adam shi ne ake lissafawa ki idayawa rikkan wasi'an fil akhirati aw dunya arziki yalwatacce a lahira ko a duniya bi an bi an bi an yamlika al-maskuru minhu amwal as-sakhirina wanda ake musu injili su zo su mallaki dukiyoyin waɗanda suke yi musu iskiri ware kabahun da kuma a kawo kansu su mayar da su bayan su kamar yadda haka ya kasance a nan duniya haka ya kasance a nan duniya da yawa daga cikin su an karkashe su wannan shugabannin an mayar da dukiyoyinsu ga ganimomi wayannan da suke gani makaskanta talakawan sun zama masu kuɗi sannan kuma da yawa daga cikin wayannan da suke jiji da jiji da kai sun jiri an mayar da su bayan wayannan wayanda suke wa iskilinci na bada yana nufin ko a lahira ko a duniya in ka ce a lahira wannan wabihi ne in ka ce a duniya yana nufin su mallaki dukiyoyinsu sau ko su mayar da su bayi kana nasu ummatan wahida alal imani mutane sun kasance al'umma ce kwaya ɗaya kansu a haɗe a jini ɗaya a kan imani fakta da sai suka dawo suka saba bi an amana ba'dun wa kafara ba'dun da babu kafirai sai suka zo wani ya kafirce wani kuma ya yi imani fa ba san babu nabiyina Allah subhanahu ta'ala sai ya aiko da annabawa ilaihim zuwa gare su mubashirina man amana bil janna suna bisharan wanda ya yi imani da aljanna ومنذرين من كفر بالنار سنة القديم والإعكاف في دوتا وأنزل معهم الكتاب ألا يسوق الكتاب تعريضه بمعنى الكتب يعني معنى الكتاب أنا الكتب لتتفيد يوا عند الله سبحانه وتعالى يسوق هل إن الكتاب جنسية شيء الجنسية كما ما يد مفرد جلبي بالحق متعلق بأنزل يا سوق المسلم تتفن بالحق لتتفكيه liyahkuma bihi domin yin hukunci da shi ko domin yin hukunci da waɗannan littattafai bainan nasu tsakanin mutane fi mastalafu fi min addini akan abin da suka saba a kai na harkokin addini wa mastalafa fihi ai fi dini ba kowa bane suka yi ba su kowa bane suka saba akan addini illal ladina utuhu waɗanda aka ba su littafi su ne suka saba akan addini ana abin da Allah yake nufi a sabani ya kamata ya kasance a tsakanin waɗanda ba littafin Allah ne a hannu to sai kasance aka fi sai waɗanda aka ba su littafin sabani ya kasance a junansu aka fi wanda bai kamata haka ya kasance ba tunda ku ga littafin Allah a hannunku in kuka saba za ku koma ciki ai alkitab dalili na utuhu din dalili na na alkitab fa amana ba'dun wani su yi imani wa kafara ba'dun wani su kuma ya kafirce min ba'di ma ja'a su bayyinatu al-hujjaj zahiratu ala tauhid bayan hujjoji bayyanannu da suke tabbatar da kadaitakan Allah sun zo musu wa min min anan yace muta'alliqatun muta'alliqatu ikhtalafa ko muta'alliqatun bistulifa ko bistalafa min anan tana rataye ne a irabi da ikhtalafa din yana nufin wa maktalafa min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinat ko wa maktalafa fihi min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinat wa hiya ita wannan min din wa ma ba'daha da abin da ya zo zo na jumloli a bayanta mukaddamun adad istisna'i an gabatar da shi ne akan istisna'i shi ne illa din fil ma'ana a ma'ana abin da yake nufi min ba'di ma ja'atuhum bayyinatu din a ma'ana shi ne farko sai illal ladina utuhu yazo a ƙarshe tukuna a lafazin sai aka kawo illan da zina utuhun farko aka kawo min baji ma ji asin bayyana su din karshe asalin ayar ita ce wa maktalafa fihi min baji ma ja'atuhum bayyinatu illa allazina utuhu wannan shi ne asalin magana kun gane ai wa maktalafa fihi min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinatu illa allazina utuhu asali haka ne tukunan sai aka mayar da shi wa mustalafa fihi illa allazina utuhu min ba'di ma ja'atuhum bayyinat wannan yana ɗaya daga cikin takyimu da ta'khiri da yake cikin Qur'ani wanda shi ma ilimi ne sukutu ne zaman kansa takyimu da ta'khiri wanda al-Imam Suyuti cikin al-Itqan fi ulum al-Qur'ani yayi shi baji zaman kansa bagiyan minal kafirina saboda zalunci daga kafirai bainahum zaluntan kansu da kafirai suke yi suka yi wannan sabani din fa hada Allahu allazina amanu sai Allah subhanahu wa ta'ala shi ya tada wadanda suka yi imani li maktalafu fihi zuwa abin da su suka saba a kai abin da suka yi ta sabani a tsakanin suka kasa gano menene kashin gaskiya a ciki to sai Allah ya shiryi mummunai su ne wannan al'umma kai suka gane abin ba tare da wani sabani ba min lil bayani yace na bayani ne min al haqqi ma'ana sabanin da suka yi na menene menene gaskiya to sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya shiryatar da mummunan wannan al'umma zuwa gare shi ya zama ta su ɗin sun san gaskiya ba su saba ba izinihi da izininsa da iradati iradati da nufinsa ma'ana ya shirye su ne da izininsa shi Allah subhanahu wa ta'ala fa'ada fa'ada Allahu allazina amanu bi iznihi wallahu yahdi man yasha'u Allah yana shiryatar da wanda ya so hidayatahu ya so ya shirye shi إلى صراط المستقيم زوا حنيا وندعك مريكشي طريق الحق حنيا حنيا نجسيا ونزل في جهد أصاب المسلمين سي wannan ya sauka a kan wani fari da kunci da ya samu musulmai wahala da ya samu musulmai kunci da wahala na rayuwa da ya samu musulmai da irin azaban da ake am bal manansa bal anan hasibtum bal hasibtum an tadkhulul janna ku kuna zaton ko kun zaci cewa za ku shiga aljanna walamma lam ya'ti lam ya'tikum masalu شبه ما أوتي الذين خلوا من قبلكم كنا zaton za ku shiga aljanna ne kwatankwacin abin da ya zo wa waɗanda suka shuɗe gabaninku bai zo muku ba minal mu'minina waɗanda suka shuɗe daga gabaninku daga mumunai minal mihani daga jarraba fatasbiru ku yi haƙuri kama sabaru yadda suka yi haƙuri مستهم جملة مستأنفة مبينة مبينة ما قبلها yace wannan jumla ce mai zaman kanta wacce take bayyana jumlar da ta gabace ta shine tana bayani am hasibtum an ta an tadkhulu jannata wa lam ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum kama an ce me ya faru ne a kansu su waɗanda suka gabace su din sai Allah ya ce masatuhum ba'sa shiddatul faqr sananin talauci ta shafe su wadarra'u al-marad sananin cuta ta same su wa zuzzilu uzu aka girgiza su bi anwa'il balaya da nau'o'in bala'i kala kala hatta ya kula bin nasbi yace an karanta bin nasbi wanda ita ce qira'a ta jumhur warrafi kuma an karanta da rufu'a ita ce qira'a ta mutanafi'u kenan hatta ya kulu rasul ai qala rasulu har sai da manzo na wancan zamanin yake manzo na wancan zamanin yake saboda kace ya kulu din mudari ne wanda yana nuna abin za zo a faɗe shi a nan gaba ne kuma alhali ana ba da labarin abin da ya wakana a baya ne wannan shi ya kawo bambancin kira'a ta nasaba da rufu'a din wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi istibta'an lin-nasr saboda ganin jinkirin jinkirin nasara litanahi shiddati alayhi saboda kurewar kurewar ko mutukar tsanani a kansu tsanani ya musu yawa suke ganin cewa nasara ya yi jinkiri mata suna cewa ko suka ce yaushe ne ya ake nasarullahi nasarar Allah zai zo allazi wa'idnahu wanda aka mana alkawari fa ujibu aka ba su ansa min kibalillahi a bangaren Allah Allah ya ba su ansa ala ku fadaka inna nasarallahi qarib nasarar Allah na nan kusa itiyanu ai itiyanu inna itiyana nasarillahi zuwan nasarar Allah yana nan kusa يسألونك يا محمد سنة تنبينك يا معي صلى الله عليه وسلم ماذا ينفقون أي الذين ينفق الذي ينفقونه منين من يداتي سنة إنفاقين فسنة بعدك وتنسى والسائل من وانا تنبيا أمر بن جهو جموه أمر بن أمر أمر بن جموه سنة وكان شيخا ذا مال لكن شيء dattijo ne mai yawan dukiya fasalar nabiya sallallahu alaihi wasallama amma amma yin shi ya tambaya min sallallahu alaihi wasallama me me me ya kamata ya kyauta ma'anar wannan shine shin kyautan rakumi ne ya fi lada ko na sa ko na zinari ko na azurfa ko na abinci ko na alkama wanne abu ne wanne abu ne in aka yi sadakarsa aka yi kyautansa ya ya fi lada a kan wannan yake tambaya sannan kuma yana tambaya wa alaman ciku wannan abin kuma wa za a wa ya dace a bawa wannan abin wa ya dace a bawa aka tambaya akan abubuwa guda biyu ne wanda zahiri din na farkon ne yake ake tambaya a kansa saboda maza ya ce maza ma yi amfani da shi abin da ake so a yi infatin sa shi yake tambaya ya ba da kyautar rakumi ko na sa ko na alkama ko na azurfa ko na dinari wanne ya fi lada kullahum sai Allah subhanahu ta'ala ya ce ya ce musu ma an faktum min khairin ko ma menene za ku yi infatin sa na alkhairi bayani bayani ne na maɗin shamilun jirkalili wal kafiri yana yana ɗaukan kaɗan da da yawa da yake maɗin sai ya bayanin maɗin ya ce min khairi wa fihi bayanul munfaqid ladhi huwa ahad shiqai su'al ciki an yi bayanin abin da ake so a kyautar din wanda yana ɗaya daga cikin ɓangarori guda biyu na tambaya ɗin wa ja ba an masrikin da zai huwa shekul aka sai ya ba da ansa wurin da ya kamata a kyautar da dukiya shi ne ɓangare ɗaya na tambayan kenan da kaulihi da cewarsa sabil walidaini wal aqrabina a kyautarwa iyaye wal aqrabina da makusanta wal yatama da marayu wal masakin da miskinai wa bin sabili da kuma dan dan kan hanya shine matafi ai hum auladi su suka cancanta da in za ka yi infafi ka yi musu to anan kaga sai Allah subhanahu ta'ala ya nuna mishi cewa shi ba abin da za ka kyautar din shi ne abin dubawa ba ko ma ne ne kana so ka kyautar bai ba shi an tsaya ce ka daura kun ka yi infadin sa ko ka dau azurfa ko dinari ko adakan bai ba shi an san wannan ba ma ya ce ma an faftu mu kai ko ma ne ne kaɗan ne ko yawa ne raƙumi ne a taguwa ne ko ma ne ne ne ga wayan da ya kamata ka ba su ka ba su kyauta saboda shi sadaka da infasi ba ba iya ba iya mishi iyaka sai kawai ana so ka ba da kyautan abu kowanne abu aka baka zai ma amfani saboda idan ba ka gani dan abin da aka baka din kai ba zai ma amfani ba ka sayar ba ba ka sayar to shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi ana wa ma taf'alu min khairin abinda kuke abinda kuka aikata na alkhairi infaqin aw ghairihi fa inna allaha bihi alim Allah subhanahu ta'ala yana sane da shi fa mujazin alai zai yi sakayya kansa ma dinna a wurare guda biyu duka shartiyya ce ma an fakku min khairin fa lil walidain wa ma tafalu min khairin fa inna allaha duk ma dinna ne shartiyya ce wannan fadin واقعة في جواب الشرط كتب فرض عليكم القتال وأنفر أنتم كدا ياكي للكفار يا كان كافرين وهو كره كره مكروه لكم shi yaƙi jihadin abu ne wanda kuka ƙi shi taba'an a tabi'ance a tabi'a ta ɗan adam ta rai baya son yaƙi limashakkatihi saboda wahalarsa wa asa an tukrahu shay'an za ku iya kin ta yiwu ku ki abu wa huwa khairul lakum ana akwai rajai asa din harfu tarafi akwai rajai akwai tsammani tsammanin ku ki abu kuma abin ya zama to alkhairi a gare ku wa asa an tuhibbu shay'an akwai rajai da tsammanin ku so abu kuma wa huwa sharrul lakum ya zama to shi wannan abu sharri ne a gare ku limailin nafsi da shahawati saboda rai tana karkata ne zuwa ga abubuwan sha'awa al-mujibati li hadasiha wadanda suke wajabtar da halakarta wa nufuriha an taklifati mujibati li sa'adatiha sannan kuma saboda tana wajabtarwa zuwa gujewarta ita rashin gujewarta daga abubuwa na ibada waɗanda waɗanda suke wajabtar da jin daɗinta a duniya da lahira fada'alla lakum fil qitali wa in karitumuhu khairan la'alla a jihadi ko da ma kun yi shi akwai alkhairi a tattare da shi a gare ku لأن فيه أتكين جهاد من الظفر كوش النصرة كوش النصرة والغنيمة لغنيمة أو الشهادة حكم شهادة أو الشهاء أو الشهادة والأجر كوش النصرة لغنيمة حكم شهادة دلالة وفي تركه أتكين برزكما وإن أحببتموه وإن أحببتموه كودا kun so shi da Allah sharran akwai sharra a tattare da shi a nan sharran din da nasaba ne saboda asalinsa wa da Allah fi tarkihi wa in ahabbtumuhu sharran eh ban san ko an sarku an sa sharru ba saboda ai rabi za ka yi mishi sharru ka bar wancan jumla ka gina wani jumla ba da zamanto wa fi tarkihi wa in ahabbtumuhu sharran amma a nuska ta sharran ne yana komawa da la'allan da ya faɗa فلعل لكم في القتال وإن كرهتموه خيرا سنكم ولعل لكم في تركه وإن أحببتموه شرا li'anna fihi jinn saboda cikin barin jihadin akwai kaskanci da zai zo ya fiye ku wal faqr akwai talaucin da za ku yi ta kasancewa a ciki wa hirman al ajri sannan kuma akwai rashin samun lada wallahu ya'lamu ma huwa khairul lakum Allah yana sanye da abin da shi ne ya fi muku ya fi muku alkhairi wa antum la ta'lamuna zalika kuma ba kwa sanin haka fa badiru ila ma ya'murukum bi ku gaggawa zuwa abin da yake umartan ku da shi arsala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama awwala sarayahu wa alaiha abdullah ibn jahsh yace mai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aika a sariyarsa ta farko haka ce sariya sahabbai su je su yaƙi babu ma'aiki a cikin mana ba da kansa ya jagoranci wannan yaƙi ba ya sa wani ne ya jagora su je su yi su dawo shi ne sariya in kuma da kansa ya jagoranta ana cewa gasuwa gasuwa Abdullahi bin Jahshi a kan wannan sariya. Faƙalu faƙatar mushrikina sai suka yaƙi mushrikai wa katalu suka kashe ibn al-hadrami akhira yawmin min jumada al-akhira rana na karshe daga jumada akhira a rana na karshe kaga wace gari ranar rajab ne wace gari ranar rajab sai lissafi ya canju su mushrikai suka ce ranan ranan ɗaya ne ga watan rajab musulmai kuma suka ce a rana ne na ƙarshe na jumadal akhira kaga wattabata alaihim bi rajab sai ya dagule musu lamarin ya dagule musu da rajab fa ayyarahum kufa sai kafirai suka aibanta su jistihidali da halaltar saboda halaltar da yaki a cikin mutafarka fa nazala sai Allah subhanahu ta'ala ya sauka yace yas'alunaka an shahr haram suna tambayanka akan watan harami al-muharram da aka hana yaki a ciki ba akan watan ne ake tambayanka ba italin fihi ana tambayanka akan yaki a ciki badal shinari badal ne shinari kamar yance ne yas'alunaka عن قتال عن قتال في المسجد الحرام ko an kitalin fi shahar haram ana tambayan ka yaƙi a cikin watan da aka haramta yaƙi a ciki to shine sai aka ambaci watan saboda ayar ta sauka a kan watan ne shine rajab shin wannan ranar da aka kashe ibn hadrami din ɗaya ne ga watan rajab au ko kuma ashirin da tara ko talatin ne ga watan jumadal akhira to ganin duba sababin nuzuri shi yasa aka ce yas'alunaka an shahr al-haram aka ambaci watan da akan ne ayar ta sauka to dake kuma ba wai watan ake bukata ba ana bukatar hukuncin yaki a ciki ake bukata shi ne aka yi badalin aka ajiye shi a gefe guda ba a taba shi ba za ka ce kitalin fi irin wannan shi ne ake cewa badar bishimali yana nuna iya magana ne ma'ana an cuci sun ɗaya biyu da ta watan da ayar ta sauka a kai a yi magana a kai sannan hukuncin da ake bukata na wannan watan za a iya yaƙi ko kashe wani a ciki ko ba za a kashe ba shi ma wannan an yi bayani yasa ba kwa ga an ce fitalin aka kawo jarra saboda ba'a a badar sun tabiru da na kabla hulun iraq an shahar da haram kitalin fihi to shi ne kullahum ka gaya musu kitalun fihi kabir gaskiya ne yin yaki a cikin ashar da haram din zunubi ne babba wannan din gaskiya ne amma abin tambaya din shi ne shin su musulmai din a rajab din ne suka kashe ibn hadarami shi ne abin tambaya ma'ana ba ma jayayya da ku ba ma saɓani mu da ku cewa yin yaƙi a watan rajab ɗin abu ne haramtacce wannan haka ne amma abin tambaya shin waye ce muku an kashe ibn al-hadarami ɗaya ga wata bada duk da gaskiya ne a gaskiyan shi ne an kashe shi ƙarshen watan jumadal akhira to shi ne shi azimun wa azimun wuzran wajen zunubi kam abu ne babba mubtada'un yace wannan kabar khabar ne mubtada'un wa khabar yace mubtada ne da khabar qitalun fihi kabirun qitalul mubtada kabirul khabarul mubtada anan mubtada din koda na shira ce to fihi din daru majrurun na'atin sai idan na kira ta samu musawwitar musawwiga ta samu musawwir to za a iya yin ibtida'i da shi ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة يدعيه مالي فلاحي وأنا إفادة بتشي أنكا وأن النكرة النأت شيء فيه أي قتال كائن فيه كبير شيء مجانا وصد وأن وصد أنكما مبتدأ والمبتدأ لدما منع للناس an sabilillahi a hana mutane jin tafarkin Allah shine dini a hana mutane jin addinin Allah wa kufurun bihi sannan kuma kafir da kafir cewa Allah a billahi ai kafir cewa Allah wa saddun an masjidil harami yana nufin wal masjidil harami din a tafi ne zuwa ga an sabilillahi a tafi ne zuwa ga an sabilillahi dalilin da zai zamanto maka asafi ne saboda saboda wa kufurun jiki din dalili dalili a kauli sahihi shahararren abun malaman nahawu idan kana so ka yi asafin ismi zahiri zuwa ga dalili sai ka maimaita ka maimaita harfin jar saboda haka ne sai ya yi asafin zuwa ga zuwa ga an sabilin kamar ya ce wa saddun an sabilillahi wa anil masjidil haram hana mutane yin addinin Allah hana mutane masallacin harami su zo su haji da tsawafi da umra wa kufurun bihi da kafircewa Allah kaga kenan wannan wa kufurun bihi din ya shiga tsakanin ma'sufun wal ma'suf alayhi asalin ayar وسد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام وكفر به وكفر به أكرشين sai aka kawo aka raba tsakanin ma'afofin da ma'afofin a daidai tsakani ai makka almasjid harami ana ana nufin makka ne wa ikhraju ahlihi minhu haka nan fitar da fitar da mutanen makka da mutanen masjid haram din minhu daga gare shi a kori mutanen makka وهم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون دون النبي دا النبي صلى الله عليه وسلم دا مؤمنين وخبر المبتدا خبر المبتدا أكبر أعظم وزرا عند الله أي ياتي ذنوب سياتي جرما أو الله من القتال فيه في يد ياتي أتكين شهر الحرام الله سبحانه وتعالى يا كفى مسلم ma'ana cewa idan in muka kaddara cewa ma ibn al-hadarani an kashe shi a ɗaya ga watan rajab cikin watan rajab a shahrul haram kenan ba to ai ku wayannan abubuwan da kuka yi kun hana mutane addinin Allah kun hana mutane zuwa masallacin harami ko makka sannan kuma kun kafircewa Allah kun kori mutane daga daga makka wayannan abubuwan da kuka yi dai ai zunubin su ya fi zunubin zunubin yaƙi a cikin shahar haram in muka kaddara cewa ma an kashe ibn al-hadarami cikin cikin shahar haram ne to anan za ka duba fasahar fasahar qur'ani abin da ya sa qur'ani ya raba tsakanin an sabilillahi da kuma wal masjid harami saboda a bayan al masjid harami din zai zo ya ce wa ikhraju ahli wa ikhraju ahli saboda inda cewa yayi wa saddun an sabilillahi wal masjid al haram wa kufrun bihi wa ikhraju ahlihi min hudud shikenan damirin ahalihi an dagula shi an rasa ku ina zai koma shi kuma damirin ahalihi ne sai an dagula shi an rasa ina za a mayar da shi saboda abin da zai zo wa kufurun bihi wa ikhraju ahalihi minhu to domin kin hakan ne aka ci to bari a kawo wa kufurun bihi din tsakanin ma'rufun da ma'rufu alaihi hakan shi shi da a dagula wannan dalili saboda shi dalili yana da muhimmanci a larabci da an fifita babin dalili fiye da babin hasashi hasashi wannan ba komai ba ne ne ba wani da wani da wani ba da shi kuma dalili yana da alaƙa ne da ma'ana saboda haka aka bar maganan hasashi aka dawo maganan dalili wannan yana nuna fasahan qur'ani ta iya magana ilimin qur'ani kuma yake nuna cewa magana Allah ne anan Allah ya nuna musu cewa in muka kaddara mun yi yaƙi a watan haram to abu ɗaya muka yi shi ne kawai yaƙi a cikin watan da aka haramta yaƙi muka yi ku kuma ba wasaddun an sabili ɗaya wa kufurun bihi wal masjid al haram wa ikhraj ahli abu a gani kowanne ɗaya kuma daga cikin wannan abubuwa guda hudu in mun kaddara ma an kashe ibn hadar hadar ne cikin rajab to kowanne ɗayan wayannan abubuwa guda uku ya shi yaƙi ya shi mutan shafi haram da wannan malamai suke kafa hujja cewa shi musulmi din komin lalacewar ya fi kafin in musulmi mutum dubu ya kashe ya fi ya fi kafin wanda bai kashe dubu sannan za a ga girman musulunci da imani to shi ne Allah subhanahu ta'ala ya ce wal fitnatu ashirku minkum shirkan da kuke yi ma akbaru min al-qatl ya fi kisan akbaru min al-qatl da kun fihi ya fi a kashe ku a cikin masjid al-haram ko a cikin ashar al-haram wala yazaluna ay al-kufar kafirai ba za su gushe ba yukatiluna ayyuhal mu'minuna suna taya kanku ya ku mu'minai hatta kai ya ruddukum an diniku dan su mayar da ku daga addinin ku ilal kufri zuwa kafirci in tafa'u daidai iyakar iyawarsu wa man yarda minkum an dini duk wanda ya yarda daga cikin ku ya bar addinin sa fa ya mutu ya zo ya mutu a ne zuwa ga sharadi din ai wa man yarda minkum an dini faman ya mutu faɗin afifa ce fa ya mutu ya yi ridda ya bar addininsa ya mutu a kan riddan huwa kafiru ya mutu yana mai kafiri a kan riddan fa ula'ika shi ne jawabi na mantin wayannan su ne hadifar baɓalar a amalu ayyukan suka lalace a saliha ayyukan su kyawawa suka rushe fi duniya wal akhirah duniya da lahira فلا فلا اعتداد بها فلا يجتاز لسوها ولا ثواب عليها بعد ده والتقييد بالموت عليه ذاك قيد da mutuwa a kai mutuwa a kan riddadin yufidu yana ba mu fa'ida annahu law raja'a ila al-islam da kafin ya mutu ya dawo musulunci lam yabtul amaluhu aikin sa din da ba zai bashi ba wa yusabu alaihi za a bashi ladan aikinsa ma'ana za a dawo mishi da aikinsa na baya wanda aka rusa bayan ya dawo kuma cikin musulunci wala yu'iduhu ba zai sake maimaita wannan aikin ba kal hajji masalan kamar aikin hajji mutum ne yayi aikin hajji sai ya zo ya rita da ya rita to sai ya ƙara dawowa musulunci to wancan aikin hajji za a dawo musulunci ba sai ya sake wani aikin hajji ba wa alaihi shafi'i akan wannan ne imamu shafi'i ne imamu malik kuma yake a zai sake saboda wancan ayyukan da ya yi an riga ya rusa in ya dawo musulunci zai fara sabon aiki ne dan abu dan zai fara wancan ba za ta sake da shi ba in ya yi aikin hajji to sai ya dawo ya kuma yi wani aikin hajji daban wa ulaika ashabun nari wa'annan su ne yan wuta هم فيها خالدون ذات دوما يعني ولما زن ولما زن السرية wancan sariyar da muke magana a kai ta abdullahi bin jihar suka suka zaci cewa annahum su in salimu min al-ismi in sun kubuta daga zunubi fala ya hasudu lahum ajrun to lada kuwa ba za su samu ba in sun kubuta da zunubi to lada kuwa ba za su samu ba su yanzu kokari dai a wanke su a nuna cina a wanke su a nuna cewa dai ba su yi yaƙi a cikin wata rajab shi ne bukatar ba ma magana lada suke ba yanzu to da suka yi tsammanin haka nazala sai Allah ya saukar innal ladina amanu wadanda suka yi imani wallazina hajaru wadanda suka yi hijira faraku awtanahum suka rabu da gidajensu da garuruwarsu wajahadu fi sabilillahi suka yi jihadi a tafarkin Allah bi a'la'i dinihi saboda ɗaukaka addininsa ulaika yarsuna rahmatallah wa innan suna tsammanin samun rahamar Allah sawaba ladansa Allah ya tabbatar musu da cewa ba wai a wanke su kuma a ladan ma za a rubuta mu wallahu ghafurun lil mu'minina Allah mai gafara ne ga mu'minai rahimun bihim ne yi musu rahama yas'alunaka anil khamri wal maisir suna tambayar ka akan hukuncin giya da caca alkimar shine caca ma hukumuhuma menene hukuncin su kullahum ka gaya musu fihima ai fi ta'afihima wajen mu'amala da su ismun kabirun akwai zunubi babba azimin babba wa fi qira'a a wata qira'a bil musallasati da da sami dugo uku shine qira'a ta hamza da kisai shine kul fihima ismun kasirun ismun kasirun saboda kabirun da kasirun din in ka ɗauke musu dugo duk rubutun iri da yi da kuma asalin ƙur'ani ya rubuta ba rubutu haka nan wal an la'anan kabira wal an la'anan kafira in ka cire da dugon shi kan za ga duk rubutun da yi kira'a ce mutawatira ta hamza da kisai akwai zunubi mai yawa kina lima ya hasuru bi sababi ma saboda abin da yake saduwa sun ala ramar bari suna jin mu da ya sa gaddi da harkar ilimi ba a shi ba a shi da za a yi ka rubuta a lokulci ma isimin kafirin ka'isa hannaye nawa za su jirewa jirewa a sarka ai kuskure ne kawai من المخاصمة na jayayya wal mushatamati da kuma zage-zage wa wa kaulin fuhushi da faɗan maganganu marasa kyau a sababin jiya da cacawai na abubuwa suna wakana kaga wannan dukan su zubi ne wa manafi nasi sannan akwai abubuwan da yake amfanin gangan jiki gangan jikin mutane billazzati saboda suna jin daɗi lokacin da suka sha suka sha giya ko suke sha sha za su ji su sassafar kai wannan idan ya kasance nafsu dama nafsu idan ka daura shi akan abu to zai zai na jin daɗin wannan abu ko da abun ba yi da domin haka ne mutumin da ya saba da kashe rayuka ma duk ranar da bai kashe mutum ba baya jin daɗi haka duk wani tsiri ma makareci na in bai yi ƙarya ba to hankali su bai kwanta so yake wani abu ya wuta na ya ɗan ƙara a kai ya sai faɗa wannan tabi'a ce ta nafsu ne shi yasa Allah subhanahu ta'ala nan yana maganar manafi ita nafsu ne wa manafi linnas billazzati na jin daɗin cacan da kuma shan zan shan giya wal fara'i da kuma farin ciki fil khamr a giya wa isabatul mali da samun zuciya bila kaddin ba tare da wani wahala ba filmin sirri a kaka wannan abu ne wanda yake da amfani ga nafsu amma amma ga ruhi wannan ba da amfani saboda nafsu idan a tsayi ba ce ko min tarin kuɗi in aka ce ma wannan haramun ne ko titi a ciki bai dauke da amfani in kaga ya ɗauki titin kobo a ciki ya amfana to an nafsu ɗin hadisa ce nafsu ce alhabisa yasa zai iya ɗaukan wani abu datti kazanta ya saka a cikinsa wanda kuma wuta ce kamar da Allah subhanahu ta'ala yake faɗa a wasu ayoyi to shi ne Allah subhanahu ta'ala ya bayani yace yace wa ismuhuma zunubin su din ai ma ma yansha'u anhuma abin da zai zai taso daga daga giya a shan giya da caca shan giya da caca minal mafasidi daga abubuwa na masu barna akbaru a'zamu min naf'i ma ya fi amfanin su da aka faɗa girma walamma nazalat yayin da wannan aya ta sauka kaga bata haramta giya da caca kai tsaye gaba ɗaya ba sharibaha qaumun wasu sahabbai suka fahimci rashin haramci a nan suka ci gaba da san giyansu wamtana a akaruna sai wasu kuma suka daina suka daina shan giya da shatan gaba daya tun anan aka suka fahimci haramcin sa ila an harramatha ayatul ma'ida har zuwa lokacin da ayatul ma'ida ta zo ta haramta ta ce rijisun fajtanibuhu la'allakum tuflihuna wa yas'alunaka ma za yunfiquna ay ma qadruhu suna tambayan ka menene za su yi gurgudan abin da za su yi infaki shi ne suke tambaya kun ka gaya musu an ci kul afwa ku kyautar da abin da yake ragowa ai alfadila anil haja abin da ba ku da bukata da shi ko me kuka ɗauki bukatar ku sauran ku kyauta wala tunfiku kada ku kyautar da mata ta juna idan abin da kuke da bukata da shi wa tudayyu anfusakum ku zo ku tozartar da kawo kanku ku shiga kunci ku wa fi qira'atin aw ta qira'a qira'a ce ta Abu Amr bin Basri jarraf ya karanta da rufu'a ne bi tafdiri huwa an kaddara huwa mubtada al-afu din ya kasance khabar mubtada ana Abu Amr bin Basri ya karanta kulil afu kulil afu al'afu din da zamanto kamar mubtada wa wa mubtada din kuma mahzufi ai kun huwa al'afu abinda za ku kyauta din shi ne ragowa abin da ya ragowa wannan ana ana umartan marowata ne umarnin marowata ake magana ce eh ba masu kyauta ba su masu kyauta din abin da suke bukatar ma suna bayar da shi shi sai ce al'afu da abin da yake abin da yake ragowa shi ne za ku bayar ba kwa ga sai ka ci abinci ya rage tukuna saboda rowarka idan almajiri ya ci a laro sai ka ɗauka tafaki ko ya zauna yana jiran rowa ne wannan asalin kyauta din shi ne ya kasance abincin ana zubawa almajiri a gida yana zuwa yana ɗauka wannan shi ne kyauta shi yasa qur'ani yana magana kan wani yana magana kan kazalika ai kama bayyana lakum ma zukira kamar yadda ya bayyana muku wannan abin da aka ambata yubayyinu Allahu lakum ayati Allah yake muku bayanin ayoyi da Allah kun tatafakkaruna ko za ku za ku yi tafakkuri ku yi tunani fi amri dunya wal akhirati muta'alliq ne bi tatafakkaruna za ku yi tafakkuri ku yi tunani ku san menene yafi dacewa da ku cikin lamarin duniya da lahira fata a ku zuna bil asla sai ku dauki abin da ya fi muku maslaha da kuma ya fi muku maslaha fi jima a cikin shi wai ta'aluna ka an yatama wa ma yalqawnahu min al haraj suna tambayan ka akan marayu da abin da su marayu suke haduwa da shi na kunci fi sha'anihim a lamarin su fa in wakaluhu ya asamu idan suka hada dukiyarsu da dukiyar marayu suna ci tare za su ɗau zunubi wa in azalu malahum in suka bar dukiyan dukiyan marayu min amwalihi suka ware daga dukiyarsu wa sana'u lahum ta'amun suka dinga yi musu abincin su daban wahadahum su kadai fa harac wannan kuma kunci ne ga su marayu me za su yi to kun ka gaya musu islahun lahum fi amwalihim bitanmiyatiha gyara musu dukiya da bunƙasar da ita wa mudakhalatikum da kuma haɗuwanku tare ku shigar da su cikin ku khairu shine yafi alkhairi min tarfi zalika yafi alkhairi akan barin haka din wa in tukhalitu idan kuka cuɗanya da su ai takhludu nafaqatakum bi nafaqatihim kuka cuɗanya abincinsu da abincin abincinku da abincinsu fa ikhwanukum ay fa hum ikhwanukum fi din su ai dan uwanku ne a addini wa min sha'ani akhi yana daga cikin sha'anin dan uwa an yukhalita akhahu ya cuɗanya da dan uwansa su yafu ai fa lakum zalika za ku iya yin haka in kuna so wallahu ya'lamu al-mufsida bi amwalihim bi mukhalafati mukhalafatihi Allah ai yana sane da mai barna mai barnan wanda wanda yake barnan dukiyoyinsu da cuɗanyarsa ma'ana wanda ya hada dukiyarsa da dukiyan maraya don ya ɓata dukiyan maraya Allah yana sane da shi yana sanin sa minal muslihi daga kuma wanda ya hada dukiyarsa da dukiyan maraya domin kyautata da maslahar dukiyar dukiyar maraya din min al-muslihi biha da kuma mai gyara ita dukiyar maraya fa yujazi kullum minhuma zai sakayya zai zai wa kowanne daga cikin sakayya walau sha Allahu da Allah ya so la a'anata kum natayyaka alaikum na a'anata ina shine tadiyiki da Allah ya so zai kuntata muku fi tahrimi muhalafa yace bai yadda ku hada dukiyarku da dukiyan dukiyan marayu ba la'a la'a na takun da hamza al-imam bazzi ya karanta la'a la'a na tafsiri saboda haduwan hamza da aini yana sa yana sa a sunan su'uba a lafazi inna allaha azizun ghalibun ala amrihi Allah mabuwayi ne mai rinjaye a kan lamarinsa hakimin kuma mai hikima fi sun yi cikin duk abin da yake yi. Wala tankihu ta tazawwaju ayyuhal muslimina al mushrikat ya ku musulmai kada ku auri mushrikai shi ne mai shi yasa yace ta kai tankihu ba tunkihu ba ku musulmai kada kada ku auri mushrikai ai alkafirati kafirai hatta yu'minna sai su kafiran matan su imani sun musulunta wal amatu mu'minatu baiwa mu'mina aurenta kenan khairun min mushrikati yafi auren mushrika hurrati wacce take ya da anna sababan nuzulha yace sababin saukan ita wannan aya al'aibu alaman tazawwaja ama aibanta wanda ya auri baiwa musulma wa targhibuhu fi nikahi hurratin mushrikatin da kuma kwadaitar da shi ya bar baiwa musulma ya auri ya wacce take mushrika akan wannan aya ta walau a'jabatkum koda wannan mushrika din hurra ya tana ba ku sha'awa bi jamaliha ko tana burge ku ko tana ba ku mamakin kanta wa maliha da yawan dukiyarta wa haza yace wannan hukuncin mafsusun bi ghairil kitabiyat an keɓance an keɓance shi da matan da ba matan ahalul kitabi ba fi ayati da aya da ta zo cikin suratul ma'ida والموسنات من الذين أوتوا الكتاب ماتا ماتا كممو دقا ودن سكي أهل الكتاب معنى أهل الكتاب ماتا أهل الكتاب أي سما مشركين سما مشركين saboda akwai shirkan da ya wuce ka ce Allah yana da ɗani ko alloli guda uku ne to amma Allah subhanahu wa ta'ala saboda jan hankalinsu zuwa musulunci sai ya halalta a auri mata a matan ahalul kitabi duk da su mushrikai ne kaga anan am ne yace wala tanki bil mushrikai a cikin wannan umumi an kassace an ce mushrikai mata na ahalul kitabi su din sun halarta wala tunkihu wannan kuma bi bidan mitayi kada ku aurar daga ankaha ne ankaha kada ku aurar tuzawwiju kada ku aurar almushrikina kada ku aurarwa maza mushrikai ai alkufaran mu'minati kada ku aurarwa maza kafirai maza kafirai mata mumunai mata mumunai hatta yu'minu sai su waɗannan kafiran sun yi imani sun musulunta wal abdul mu'minun bawa mumini a aurar mishi da ya khairun min mushrikin ya ya fi a aurar wa mushriki da wanda ba bawa ba walau a'ada ba ko da ko da wannan a mushrikin wanda yake daɗin yana birge ku yana ba ku sha'awa limalihi saboda dukiyarsa wa jamaliki da kinsa ulaika ai ahli shirki su masu shirka yad'una ila nari suna kira ko yaushe zuwa wuta bi du'a'ihi ila al-amali al-mujib laha saboda suna kiran su zuwa aikin da yake wajabta shiga wuta fala taliqu munakahatuhum bai dace a yi auratayya da su ba wallahu Allah kuma ya du'u ala lisani rusulihi yana kiran ku a bisa harshen manzanninsa ila jannati zuwa aljanna wal maghfirati da kuma gafara ai al'amal mujib lahuma yana kiran ku zuwa aikin da aikin da ke wadatar muku da aljanna da gafara bi iznihi da izninsa bi iradatihi da nufinsa fa tajibu ijabatuhu ya wajaba an sa masa shi Allah bi tazwij awliyaihi a aurar da ya ga masoyansa ba makiyansa ba saboda kafirin makiyansa wa yubayyinu ayatihi lin-nasi yana bayanin ayoyinsa ga mutane la'allahum yatazakkaruna yattaquna la'alla su mutanen za su na wa'azatuwa wa yas'alunaka 'anil mahidi suna suna tambayanka akan akan haida ko kuma wurin da hailan ke fita ai alhai suna tambayanka akan haida hukuncin haida au makani au ko kuma wurin da hailan yake fita maza yuf'alu bin nasi fihi me ya dace ayi wa mutane a cikin haila ɗin saboda almahidi din zai iya daukan wuri harji kenan inda haila yake fita sannan yakan iya daukan ya zamanto ismu ismu makan zai kasance mazdar ya zamanto hailan kansa kuma wasu suna cewa zai yiwu ya zamanto kuma zamanin ranakun da ranakun da haila yake fita yana da ma'anoni guda uku ko ka ce haila ko gunda haila yake fita ko ranakun da haidan suke fita saboda wannan shi zai baka ma'anar wannan wazani kenan kul huwa ai shi azan kazar kazanta ne au mahalluhu au kuma gungun da hailan yake fita kazanta ne fata zilun nisa'a saboda haka uturuku wasa'ahunna kubar saduwa da su mata في المحيض أي في وقته cikin lokacin haida au makani ko kubar saduwa da wurin da haila yake fita wala taqrabuhunna bil jima'i kada ku kusance su da saduwa hatta ya tuhurna sai sun tsarkake sun tsarkaka bi sukuni ta'i da sukuni ta وتشديدها دكما شدنتا وفيه أتكي أتكين تشديد إدغام التاء في الأصل في الطاء أي إدغام تاء نعصر والنوذن زوا شكندا شكندا أصلا حتى حتى hatta ya tataharna ya tataharna da ka ce hatta ya tsaharna ya tataharna aka ce ya tsaharna aka shigar da kaɗin cikin ɗa wannan ya tsaharna kira'a ce ta hamza da kisa'i da riwaya ta shu'uba an asu su suka karanta hatta ya tsaharna bambancin kira'o'in nan guda biyu hatta ya tsuhurna kira'a ta nafi da ibnu kafir da abu amr da kuma ibnu amir da hafs an asu yana nufin sai jinin jinin hailar su yayi hatta ya tsaharna kuma kira'ar hamza da kisa'i da riwaya ta shuba sai sun yi wanka to shi yasa ake cewa idan kira'o'i biyu suka haɗu a baya sai ka haɗa su guda biyu za ka yi istinbatin matsala ma'ana sai jinin su ya yanke sun yi wanka za ka kusurce shi an haɗa biyu duka an haɗa guda biyu duka shi ne fa'idar sanin kira'o'i a tafsiri ayyat tasilna yace a wannan kira'a ta tafsiri yana nufi sai sun yi wanka ba'adan kifa'ihi bayan yankewar haila fai za ta tsaharna idan suka yi wanka fa'atu hunna jima'i ku zo musu da saduwa min haisu amarakumullah ta inda Allah ya umarce ku bitajannubihi fil haidi bitajannubihi fil haidi da nisantansa cikin haida nisantan saduwar a cikin haida wa huwa al-qubul qubul shine ta gaba kenan wala ta'adu kada ku ƙetare gaban ila gairihi zuwa waninsa ku sadu da su ta dubura inna Allah yuhibbu yusibu wa yukrimu tawwabina Allah yana so kuma yana so ma'ana yana bawa yana bawa masu yawan tuba lada ko yana bawa masu yawan tuba karanci min zunubi tuba daga zunubai wa yuhibbul mutatahhirina min al-akhdari yana son kuma wadanda suke tsarkakawa daga kazanta nisaukum harsun lakum ay mahallu zar'ikum al-walad matan ku din gona gonar ku ce ma'ana wuri ne da kuke shukar da wuri ne da kuke shukar da fa'atu harsakum ku zo wa gonanku ai mahallahu wurin wa huwal kubur shi ne ta gaba ba ta dubura ba anna kaifa shi ito duk yadda kuka so min kiyami ko a tsaye ne za ku sadu da su wa ku'udin ko a zaune ne wa tija'in ko a kwance wa ikbali ta gaba ne ta gaba ne wa ilbari ko ta baya nazala wannan ya sauka ne raddan bi qawlil yahudi saboda mayarwa maganar yahudawa raddi man ata man ata imra'atahu duk wanda yazo wa matarsa fi qubulha ta gabanta ai min jihati dubulha ta gaba ne ya kusance ta amma ta bayan ta bangaren duburanta ja al waladu yaron zai zo a hawala in aka haifi da yaron zai zo a juye ma'ana a juyayyen ido juyayyen ido haka ce ahawar wanda yake da juyayyen ido ko wanda yake da haƙiya a ciki ko kuma zai zo a juye yaro wa kaddimu li anfusikum al'amala salihah yace ku gabatar wa kawukan ku aiki mai kyau gabanin ku sadu da iyalan ku wannan aiki mai kyan yace ka tasmiyati inda jima'i kaman ambatan a sunan Allah yayin jima'i addu'ar da yaso Allahumma jannibna shaytana mujannibi shaytana ma razaqtana wanda yazo a hadisi ake yi gabanin kusanci da iyali ku yi wannan wattaqullaha fi amrihi ku ji tsoron Allah cikin bin umarninsa wa nahyihi da barin haninsa wa alamu ku sani annakum munafiqu cewa ku za ku hadu da shi bil ba'thi da tashin ku a kabari fa yujazikum bi a'malikum zai muku sakayya ayyukanku وبشر المؤمنين الذين اتقوه تباوى مؤمنين ودن سكة تورنشي بشارة بالجنة إلى الجنة ولا تجعل الله أي الحالف به كدكو ما يدى رنسي واد الله sai ta kada kuma yadda Allah yana nufin rantsewa da Allah urdatan illatan mani'atan li aymanikum ya zama ta wata illa ce da take hana ku aikata abubuwan da kuka rantse a kai ai nasuban laha ya kasance zai zai kashe zai kashe rantse-rantsen naku wannan wannan wannan bi an tuksiru halifa bihi ku yawaita rantsewa da shi Allah tabarru wa tattako ya zama to urba urba da take hana ku aikata aikin kyautatawa take hana ku aikata aikin takawa fatukurahu yadinu an an kiran tsuwan ne ala zalika akan haka wani sannu fihi hintu an sunnanta a warware wannan rantsuwa din naka ce hintu shine ka rantse a ka rantse ba za ka yi abu ba ka yi shi in ka yi shi shi kenan ka yi hinsu kenan wa yukaffaru kuma za a yi shi kafara bi khilafiha saboda an yi sabanin rantsuwan an rantsi akan ba za a yi abu ba an yi abu kaga za a yi kafara kenan ala fi'il birri saboda sabanin sabanin saboda an sabawa rantsuwan ala fi'il birri akan aikata wannan birrun da aka yi akan cewa ba za a yi shi ba har aka rantsi akai wani abu da muka mace sa fa hiya ta'a ita ce ita ce biyayya wa tuslihu bainan nasi ko kuma rantsewar ku da Allah din kuma yadda ita wani abu ne da yake hana ku sulhun ta tsakanin mutane alma'ana ma'anan wannan shine la tamtani'u min fi zalika kar ku ki aikata ɗayan wayannan abubuwa guda uku saboda rantsuwa misali ka rantse da Allah ba za ka aikata aikin girgo ba ka rantse da Allah ba za ka aikata aikin takawa ba ka rantse da Allah ba za ka sulhunta tsakanin wani da wani ba kaga da ayyukan alkhairi ne to saboda haka nan abin da Allah yake ba da umarni shine ka yi kafarar rantsuwan ka zo ka aikata wayannan ayyukan alkhairi kai ka fara rantsuwan ka zo ka aikata wayannan ayyukan alkhairi ma'ana rantsewar ku da Allah kada ya hane ku ayyukan alkhairi shi ne aya ku yi amfani da rantsuwa rantsuwar ta hana ku ayyukan alkhairi ma'ana rantsuwar kada ta hana ku ayyukan alkhairi in kun rantse ku yi aikin alkhairi ku yi kafarar rantsuwar shi ne abin da yake ne shi yasa ya ce an Allah tabarru wa tattaku ya kaddara ladai tsakanin an da fi'ilin akwai la mukaddara la mukaddara haka nan wa tattaku wa an la tattaku wa tuslihu wa an la tuslihu gaba ɗaya abubuwan nan guda uku min la tamtani'u min fi'li zalika min al-birri wa nahwihi birrun da aka fada da makamancinsa takawa da sulhun da aka yi atsafin su akan birru din kada ku yin su idan halaftum alaihi in kuka rantsi akan ba za ku yi su ba ko ba za ku yi shi ba bali ituhu ku yi abin wa kafiru ku yi kafa ku yi kafaran rantsuwar ku da anna sababa nuzuliha saboda yake sababin saukar wannan aya alim tinaru min zalika in yin haka ne sun yi rantsi akan ayyukan alkhairi sun yi yin ayyukan alkhairi cewa ayyukan rantsi mun ce ba za mu ba sai Allah ya ce ku kafaran ku zo ku yi wallahu sami'un li aqwalikum Allah mai jin abin da kuke faɗa ne maganganun ku alimun bi ahwalikum masalin halayen ku la yu'akhidukum Allah bil lagwi bil ka'in fi fi aymanikum Allah subhanahu ta'ala ba zai yi muku mu'akhadha ya kama ku da lagu lagun da yake kasancewa cikin rubutun ku ba وهو ما يسبق إليه اللسان شين أبن ده هرشي يكي أبن ده هرشي يكي رجاينسا من غير قصد باتارد وني نيابا أو من غير قصد الحلف بي حلف باتارد نير بنسوابا نحو كمركة لا والله وبلا والله إلو ونه fala isma fihi babu laifi a kansa wala kafarata sannan kuma babu kafara walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum ay qasadathu min al min al ayman Allah yana kama ku ne da laifin abinda zukatanku suka yi niyya na rantse-rantse. Rantsuwan ba a harshe kaɗai yake ba ya ratsa ya je har zuci. Iza halittum idan kuka yi aikata abin da kuka yi rantsi a kai, shi ne shi kenan. Idan ba ku aikata abin da kuka yi rantsuwan a kai ba, shi ne zai kama ku da laifi. Wallahu ghafurun lima kana min al-lagwi Allah mai gafarta abin gafartawa ne na rantsuwan da aka yi shi labo halimun bi ta'khiri al-uqubati an mustahiqiha sannan mai juriya ne mai hakuri ne yawan hakuri ne da jirkin da uquba akan wanda ya cancanci wannan uquba din lillazina yuluna min nisa'ihim أي يحلفون أن لا يجاني أن لا أن لا يجامعوهن waɗanda suke rantsuwa a kan ba za su kusanci iyalansu ba al'ila'i shi ne ka rantse ba za ka kusanci iyalinka ba tarabbusu intizaru arba'ati ashhur in suka rantse ba za su kusanci iyalinsu ba to za a za a yi sauraro watanni guda hudu fa'in fa'u in suka dawo raja'u fiha suka janye au ba da ha cikin waɗannan watanni guda hudu ko bayan watannin nan guda hudu sun shuɗe suka janye alilyani suka janye rantsuwan ilalwafi suka zo suka kusanci iyalin nasu tarabbusu din khabar ne na lillazina mu'akhar mutada ne mu'akhar mutada ne mu'akhar lillazina kuma khabar ne أي تربص أربعة أشهر للذين يؤذون من نسائهم هذا لما كان فإن الله ألا غفور لهم ما أتوه من درر المرأة ألا يا جابر تامس أبن سكا زود شي نشوتر دماتا بالحلف بالحلف لو النمل وارد رحيم بهم ليمس رحمان وإن أزموا الصلاة أي عليه idan suka yi niyyar rantsuwa a kai bi an lam yashi'u suka ki dawowa falyuqi'uhu to su aukar da wannan idan suka yi niyyar saki kai wani azam salata in suka yi niyyar saki alayhi akan wannan rantsuwa din bi an lam yashi'u ba su dawo sun kusanci iyalin nasu ba falyuqi'uhu su aukar da wannan saki din su aukar da saki in sun yi niyya kawai su saka su saka yana nufin jawabi na ɗin mukaddari ne da falyu ki ohu fa inna Allah sami'un Allah subhanahu ta'ala me ji ne da kauli me jin abin da suke faɗa na wannan saki din alimu sannan masani ne bi azmi da niyyar da suka yi alma'ana ma'anar wannan laisa lahum ba'da tarabbusi ma zukira bayan sauraron abin da aka ambatan nan na watanni guda hudun nan ba su da komai illal fai'a ko su dawo su kusanci iyalinsu awi tsada ko kuma su saki mata kawai wannan shi ne bayan watanni guda hudu watanni guda hudu sun shuɗe dole ne su ɗaya daga shi والمطلقات mata waɗanda aka sake su يتربصن أي لينتظرن هنا نجم جملة تتنى بمعنانا أمر جملة خبرية بمعنى الإنشائية لينتظرن ماتا ولن دعك سكيف سورارا زونا بأنفسهن دكاو كنسو عن النكاي باتريد في أوريبا ثلاثة قروء حيلة جين حيلة بدا أكو قدرتي بدا أكو تنبيه waɗanda za su wuce ko za su wuce min hini tsalafi ko min tsalafi daga rantsuwan daga lokacin da aka sake su zuwa salasa ta kuru'i za su zauna babu aure abin da ake ce ma'idda jam'u kar'in yake kuru'i din jam'i ne na kar bi fati na kashi wa huwa tsuhuru a larabci tsarki ake nufi au da haid ko kuma haila kalima ce mushtarika tana daukan ma'anan tsarki tana daukan ma'anan haila wannan shi ya dai mu sabanin fuqaha wasu su ce jini uku wasu su ce tsarki uku din asalin ma'anar shi ya kawo haka kaulani yake maganganu ne guda biyu na malaman duka wa hadha fil madkhuli bihinna yace wannan yana maganan matan da aka saka an sadu an sadu da su an shiga daki da su amma gairuhunna amma matan da aka sake su ba a shiga daki da su ba fala iddata alaihinna babu idda akan su bi qawlihi kamar yadda Allah yake cewa fama lakum alaihinna min iddati ba su da wata idda a kansu ba ku da wata idda a kansu wa fi ghairi al-ayati was saghira kuma wannan har yanzu ana magana akan matar da bata dauke tsammanin tsammanin haida ba was saghirati ko ta dau abin da bata bata dauke tsammanin haida ba ko kuma matar da ko yarinyar da take karama akwai mata in suka jima suka jima ba sa yin haila ba irin wannan ba hakanan matan da saboda kankanta ba sa yin haila wanda ba su balaga ba wannan su ma ba sa cikin wannan hukunci su wa'annan fa iddatuhunna thalathatu ashhur iddatu su kawai da watanni za su watanni guda uku wal hawani hakanan banda mata masu ciki a wannan hukuncin fa'iddatuhunna su mata masu ciki hukuncin su an yabana hamlahunna su haifi abin da ke cikin su kama fi suratul talaq kamar da yake cikin suratul talaq wal ima har yanzu banda bayi mata bayi kujangu banda su a cikin wannan hukunci na salata ta kuro fa'iddatuhunna kar'ani su idda su tsarki biyu ne ko jini biyu sunnati kamar yadda haka ya tabbata a sunnar ma'aiki wala yahillu lahunna bai halitta a gare su ba an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna su boye abin da Allah ya halitta cikin mahaifansu min alwalad na ɗa akwai ɗa a ciki suna da ciki su boye aw alhay suna da suna yin haila su boye su ce sun samu sarki bai halitta a gare su ba in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir in har sun kasance sun yi imani da Allah da ranar ƙarshe wa bu'ulatuhunna azwajuhunna matan su a haqqu bi raddihinna su suka fi dacewa da su mai da su bi muraja'atihinna su mayar da su walau a baina ko da su matan sun yi fi zalika ai fi zamani tarabbusi a cikin zamanin wannan jiraɗin zaman jiraɗin na ita ko da matan sun ki mazajen su in suka so su suka fi dacewa da su mai da su in aradu islaha idan su mazajen sun yi nufin kyautatawa ne bainahuma tsakaninsu la firara la firaran mar'a ba wai sun yi nufin cutar da cutar da matar ba in sun yi nufin cutar da matar to ba su cancanta da su mayar da su ba wa huwa taharidu yake wannan kwadaitarwa ne ala qasdihi akan niyyar sa cewa ai niyyar kyautatawa yace la shartu ba sharadi bane ma'ana idan ba su yi niyyar islahi ba bai halitta dawo da su na halalci to wannan yace ba sharadi ba yana nufi in din a shartiyya anan ana irgari da ne akwai wasu wurare da malaman usul suka suke faɗa sharadi zai zo ana irgari ana irgari kamar babu shi kawai to wannan gun yana ɗaya daga ciki li jawazin raja'a yace ba wai sharadi ne na halalcin komen ba ba sharadin sa bane ana kwadaitar da maza ne suna yin haka suna suna mai da matansu da niyan gyara kurakuran da suka yi a tsakaninsu a baya. Wa haza fi salatin raji yake wannan yana kasancewa a sakin da yake akwai kome a ciki. A haƙƙu a nan da aka ce wa a haƙƙu la tabdila fi zahirinsa ismu tafdili ne amma yace babu ma'anar tafdili a ciki izla haqqa li ghairihinna saboda wani sulun ba shi da haƙƙi fi nikahihinna wajen cikin aurensu fil iddati a idda ma'ana lokacin da suke zaman idda a kowanne yake da haƙƙi ya waye su na ga babu saboda haka a haƙƙu ɗin nan ismu tafdilin nan ba a babin sa yake ba ismu tafdili ne yake babin ismul fa'il eh kamar yawancin ismu tafdili da yake zuwa a sunan Allah saboda a harkan Allah din babu tafdili in ka ce Allahu akbar ba wai kana nufin Allah shi ya fi girma ba shi da wa suka haɗu tukunan shi ya fi wancan girma kana nufin Allah mai girma ne to kamar wannan ne a nan isin tafsiri baya babu ba yana ɗauke ne da ma'ana na isin fa'i walahunna alal azwaji su mata suna da haƙƙi akan mazaje mislul ladzi lahum shigen wanda shigen haƙƙin da su mazajen suke da shi alaihinna akan matan minal hukuki na haƙoƙi bil ma'rufi shar'an da abin da yake ma'rufi ne mai kyautatuwa ne a shari'a min husni da ashira na kyautata mu'amala wa tarki darari da barin cutarwa wa nahwu dalika da abin da ya kama da wannan wajen rijali maza kuma alaihinna akan su daraja sun fi su matan daraja fadilatun fil haqqi sun fi su daraja da fifiko akan haƙi min wujubi da'atihinna lahum na wajabcin biyayyan su a gare su lima saquhu min al mahari da abin da suka kora na na sadaki suka ba wa matan wal infaqi kuma da abin da suke kyautarwa su matan kasancewar su suka ba da sadaki ba matan ba su suke rike da matan ba matan ne suke rike da su ba ta wannan ɓangaren su maza su suke da daraja da fifiko akan mata wallahu azizun fi mulkihi Allah mabuwayi ne cikin mulkinsa hakimun mai hikima ne fi ma dabbarahu li khalqihi cikin abin da yake shiryawa halittarsa الطلاق أي التطليق الذي يراجع بعده sakin da za a iya kome bayansa marrata ne ai isnatani su saki biyu ne fa imsakun fa alaikum imsakuhunna ba'dahu ku ko ku rike su daga bayansa bi an turajuhunna ku dawo da su bi ma'rufin min ghairi min ghairi dirari da ma'rufi ba tare da cutarwa ba aw tasrihun aw ko kuma ai irsalun lahunna ku sake su su tafi gidajensu ma'ana ku sake su bi ihsani da kyautatawa ba da zage-zage da hayaniya ba wala yahillu lakum bai halitta a gare ku ba ayyuhal azwaj ya ku mazaje an ta'khudhu mimma ataytumuhunna min al-muhuri shay'an ku ku karbi wani abu daga cikin abin da kuka ba su na sadakai idza tallaqtumuhunna idan kuka sake su illa an yakafa sai dai illa an yakafa ai ai azzawjani sai in ma'aurata guda biyu sun ji tsoro Allah yuqima hududallahi sun ji tsoron rashin tabbatar da dokokin Allah na zamantakewa in sun ji tsoron haka ai Allah ya ajiya bi ma haddahu lahuma min al-huquqi in sun ji tsoron cewa ba za su iya kawo ko zuwa da abin da Allah ya iyakance musu na haƙoƙi ba to a wannan lokaci ne za ku iya karba wa fi qira'a a wata qira'a yukhafa illa an yukhafa sai in an ji tsoron su ma'auratan ya zama to mabudin ne da majhuli illa an yukhafa sai an ji tsoron su ma'auratan Allah ya ce ba hududallah ba za su iya ba za su iya tabbatar da dokokin Allah na haƙƙin tsakanin su ba wannan kira'a kira'a ce ta Hamza Hamza al-Hamza al-Kufi shi wannan kira'a بالبناء بالمفعول مبني بالمفعول فوق مبني بالمجهول fa Allah yuqima shi Allah yuqima din bada badal istimali badal ne na istimali min ad-damir fihi na damirin da yake cikin yukhafa din wa quri'a an karanta kuma qira'a shadda wannan zilfaukiya da dugo biyu a sama filfi idaini a waɗannan fi'ilai guda biyu maka ce alfaukiya dugon sama shi an karanta qira'a shadda illa an takhafa alla tuqima hududan lahi da ta a waɗannan fi'ilai guda biyu wannan qira'a ba qira'a bace sab'iyya cikin qira'atu sab'a fa in khiftum idan kuka ji tsoro Allah ya fi ma hududan layi cewa ba za su tsaye da dokokin Allah ba fala junaha alaihi ma babu laifi a kan su su ma'auratan fi mabtadar cikin abin da ita matar za ta fahimci kanta da shi ta ba da wani abu abin da ake ce makulu ta ba da wani abu mutum suke ta wasu suka ce in ta ba da wannan abin kawai sun yi rabuwa ba ta gidan wannan abin shi ne kawai rabuwa nafsaha shi mabtadar bihi nafsaha ba laifi a kansu cikin abin da za ta fanshi kanta min mali na ba da wani abu na dukiya yutallika saboda miji ya sake ta ai la haraja ala zauji ba laifi akan muke fi akbihi a wannan lokaci ya karbi wani abin da aka hana shi aka ce kar ya karba a wannan halin ba laifi ya karba wala zaujati haka nan babu laifi a kan matar a wannan halin fi bazlihi ita ma ta ba da wani abu saboda a sake ta tilkal ahkamul mazkura wadancan hukunce hukunce ne wadanda aka ambata hududullahi iyakokin Allah ne dokokin Allah ne fala ta duha kada ku ƙetare su ومن يتعدى حدود الله duk wanda ya ƙetare dokokin Allah wa ulai ka hum zalimun anan ya duba ma'anar man din yace su da azzalimai ne su azzalimai ne a wannan aya Allah subhanahu ta'ala ya nuna fasaha da balaga irin na Qur'ani zamu bayani a takaice saboda duba lokaci da ya ce illa an ya kafa ɗin ya yi iltifati daga muhataba daga muhataba zuwa gaibi daga kuma daga jam'i zuwa tasniya saboda ya ce saboda ya ce wala ya hillu lakum ya ce ya kawo muhataba kuma jam'i sai zo ya ce illa an ya kafa ya kawo tasniya kuma gaiba ya kawo wannan sannan kuma da yake illa an ya kafa sai ya kawo badari illa an ya kafa Allah ya fi ma hududan layi da ya faɗa asalinsa za ka iya cewa wala hillu da kuma an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an fi adami iqamati hududillahi ka cire illa an ya kafa sai zama to illa fi adami ikamati hududillahi shi yasa yace Allah yukima din badalu istimali ne na alifu tasmiyan da yake cikin an yakafa shine dalilin da yasa ya faɗi haka sannan kuma bayan yayi wannan sai ya dawo ya kawo muqataba sai yace fa in khiftum wancan wala yahillu lakum din da ya bari ya dawo tasniya ya dawo gaiba din ya ƙara dawo kansa ya ƙara dawo kansa sai ce fa ina shibtu da ya dawo kansa kuma sai ya bar kuma wannan mukhataba din to sai ya dawo gaiba gaiba tasniya irin wanda yayi a can sai ce fala junaha alayhi ma fala junaha alayhi ma kamar yadda sai ya ce illa an ya khafa bayan ya ce wala yahillu lakum irin wanda yayi a baya ya dawo ya ƙara yin a nan sannan kuma ya dawo ya bar tasniyar ya bar tasniyar gaiba din sai ya dawo ya kawo mufradi ya kawo mufradi wacce ga'iba bayan tasniya gaiba din sai ke fi mabtadat fi mabtadat a ga wannan da yake nuna yana nuna wato fasaha da balaga irin Qur'ani isa larabawa suka zira ido suka hakura da qur'ani suka bari ba za su iya yi da qur'ani ba fa in tallaqaha az-zawj ba'da ba'da sintaini idan mijin ya sake ta bayan saki biyun nan kaga ya zama uku kenan ba fala tahillu lahu min ba'du bata halitta a gare shi ba bayan wannan ai min ba'di talaqat talaqati salisa bayan saki na uku din hatta tankiya ta tazawwaja zawjan ghayrahu sai ta auri wani miji daban wa yata'uha ya kusance ta kama fil hadisi da bi rawahu shaykhan kamar cikin hadisin da ya zo a wanda Bukhari da Muslim suka rawaito illa an yazuka illa an yazuka asila ta hada yazo fa in tallaqaha idan ya sake ta azawju sani idan miji na biyu ya sake ta fala junaha alaihima babu laifi akan ma'auratan na farko ai azzawjati wa zawji awwal matar da mijin farkon babu laifi akan su an yataraja'a ila nikahi su dawo zuwa aure ba dan qada'il idda bayan karewar idda in zanna in suna zakan su biyun in suna tsammani ko suna da yakini an yi kima hududan layi za su iya tabbatar da hukunce-hukunce da dokokin Allah na auratayya ba kaman baya da suka yi rikici suka rabu ba. Wakilkal mazkurat wayancan abubuwan da aka ambata hududullah iyakokin Allah ne yubayyinuha yana bayani su dalla dalla li qaumin ya'lamuna ga waɗanda suke da sani da tadabbaruna suke tadabbur wa in tallaqtum nisaa in kuka saki mata fa balagna ajala ajalahunna suka isa ajalin su ai qarabna inqida iddatihinna suka kusa ka suka kusa ƙara iddatinsu a nan akwai takdiri a na gaba ba takdiri fa amsiku hunna ku rike su bi an turaji'u turaji'u hunna ma'ana ku dawo da su in iddar su ta kusa karewa su kuma yadda su domin idan kuka bari iddar ta kare babu mayarwa bi ma'arufin kuma yadda su da ma'arufi min ghairi dirari ba tare da cutarwa ba aw sarrihu hunna ko kuma ku sake su bi ma'arufin ai utrukuhunna ko kuma ku tsare su hatta tankabi iddatuhum har iddar su ta zo ta kare ma'anar idan ka saki mace iddarta ta kusa karewa to ka san abin da za ka yi eh kar ka zo ka yi nadama ne kar ka zo ka yi nadama ka dawo da ita ka dawo da ita au ko kuma ka batta iddarta din ya kare in ka dawo da ita shi kenan in ka batta iddarta ya kare to shi kenan fa babu komai fa kai ma za ka shiga layin layin masu nema kai ma kai ma ɗaya ne daga cikin nema kawai ba ka da bambanci da sauran wala tumsiku wala tumsiku hunna birraj'ati kada ku rike su da kome jiraran saboda cutarwa maf'ulu lahu maf'ul ne li ajlihi li ta'tadu alayhinna saboda ku ci zalunci bil iljai ila ila ila al-ibtida'i ku rike su ku rike su ku kisa kansu saboda ku fake zuwa ga kul'i zuwa ga fansa ka dinga kuntata mata saboda ta ce kai bari nemo wani abu baka ka sake ni wata ko kuma saboda ku yi ilja'in su zuwa saki wata tsuwilin hadisi ko saboda ko tsawaita tsaye su kawai a gida wa man yaf'al zalika wanda ya aikata haka faqad zalama nafsahu hakika ya cuci kansa bi ta'ridiha ila azabillah saboda ya fito da kansa din zuwa azaban azaban Allah wala tattakhidu ayati llahi huzwa kada ku mai da ayoyin Allah abin iskiri mahzu'an biha abin da ake musu iskiri bi mukhalafatiha da saba musu wa zukuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya muku bi islami na musulunci wa ma anzala alaikum min alkitabi alquran sannan kuma ku tuna abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar muku na qur'ani wal hikma wal hikmati da da hikima ma fihi min al ahkam abin da yake ciki na hukun na hukunce hukunce ya'idukum bihi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake muku wa'azi da shi bi an tashkuru hadhihi al amali bihi ku gode ku gode da yin aiki da shi ku gode wa wannan ni'ima din da yin aiki da littafin da Allah subhanahu wata'ala ya ya ya saukar wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu anna Allaha bi kulli shay'in alim ku sani Allah subhanahu wata'ala masani ne na komai da komai fala yakhfa alayhi shay'un ba wani abin da yake bacewa a gare shi wa ma anzala alaikum zaka iya cewa aka fi zuwa ga ni'ima zaka iya cewa afafi ne zuwa ga mudafin ilaihi wazkuru ma anzala ko kuma wazkuru ni'mata ma anzala alaikum min kitabi yana daukan waje biyu duka wa idza tallaqtum nisaa fa balagna ajalahunna in qadat iddatuhunna anan babu takdiri a can akwai takdiri idan kuka saki mata suka isa ajalinsu iddarsu ta gare ba wai iddarsu ta kusa ta ƙare ba a na farkon dole ka yi kai ta kabir ka iddar su ta kusa ta ƙare a nan kuma ka ce iddar su ta ƙare babu ta kabir fala ta'dhuluhunna khitabun lil awliya'i kada ku hana su ana magana ne da waliyan wannan matan kada su hana su ai tamna'uhunna kada ku hana su min ainihin kina azwajihunna ku hana su auren mazajinsu almusallafina lahunna waɗanda suka sake su janna sababa nuzuliha saboda sababin wannan aya saukan wannan aya anna ukta ma'qil bin yasaf yar uwar ma'qil bin yasaf tallaqaha zawjuha mijinta ya sake ta fara da an yuraji'aha ya yayi niyan zai dawo da ita famanaha ma'qil bin yasaf ma'qil bin yasaf sai hana ta kamar rawahu al-hakim kamar inda hakim haka nan bukhari ya rawaito idza taradau ay al-azwaj wal nisa'u idan idan mazajen da matan suka yi yarjejeniya da juna suka amince su za su yi komai bainahum suka yi yarjejeniya tsakanin su bil ma'rufi shar'an da abin da yake ma'rufi ne a shari'a zalika nahyi yace wannan hani an al hana hana hana mata auren mazajinsu na daɗin yu a ana yin wa'azi da shi man kana minkum ana wa wanda daga cikin ku yu'minu billahi wal yawmil akhir yana imani da Allah da ranar karshe wa'azi da shi bi annahu muntashi bihi saboda wannan shi wanda yake amfana da wa'azi zalikum ay tarkul adl tarkul adl wannan barin hana matan auren mazajinsu da suka sake su dai azka khairul lakum shi yafi muku wa atharu lakum wa lahum shi ya muku tsarki shi yafi muku tsarki kuma shi yafi wa su mazajen da ma'auratan tsarkakawa lima yuksha ala zawjaini saboda abin da ake ji wa tsoro wa su ma'auratan min riba na yin wani abu na sa shakku bi sababin alaƙaci bai na kuma su je su yi alaƙa tsakanin kamar yadda wannan yana gaban shi idan kuka hana su su yi kome sun shaƙu da juna za su je suna mu'amala ta bayan fage suna mu'amala ta bayan fage suna haɗuwa suna harkokin suna yin harkokin ai Allah ya riga ya san kuma yayi shi yasa Qur'ani yake bayanin halin mutane wallahu ya'lamu ma fihi al-maslaha ai Allah yana sane da abin da akwai maslaha a ciki wa antum la ta'lamuna ku ne ba ku sani ba zalika ku ba ku san da haka ba fattabi'u amrahu ku bi lamarin shi shi da ya sani wal walidatu yurdi'na ay yurdi'na su su iyaye wanda suka haifi da su shayar da aula da hunna ƴaƴansu haulaini amaini kamilaini shekaru guda biyu cikakku yace sifatun mu'akkidatun sifa ce sifa ce wacce take karfafa abin da ya gabata na baya sifa ce da yake karfafa abin da ya gabata na baya zalika yace hakan liman arada an yutimma ar-rida'a ga wanda yayi nufin cikin shayarwa din shine haulaini kamilaini wala ziyadata alayhi amma babu kari akai wa 'ala al-mawlud lahu akan wanda aka haifa masa ayyul abu wato uban kenan ay wa 'ala al-abi akan uban rizquhunna it'amul walidati a ciyar da su mata mahaifan wa kiswatuhunna da kuma tufatar da su alal irda'i akan wannan shayar wanda suke yi idan kunna mutallaqat in sun kasance a sakakku ne an sake su ciyar da su din da tufatar da su zai zamo a matsayin biyan su shayar da wayannan yara in sakakku ne bil ma'rufi bi qadri taqatihi ciyar wanda tufatarwar gurgudun iyawarsa لا تكلف نفس إلا وسعها طاقتها باء دورا وقوة سيء جند زيئة لا تضار, لا تضار والدة بولدها كذا أشوتر دم حيشيا أسندية الغنكة أي بسبب أسبي أسبب شيئا أشوتر دئتا بأن تكره أتيل الساتة على إرضاعه أكن شاير دشي إذا امتنعت التكليف ولا ولا يضار مولود له هكذا kar a cutar da wanda aka haifa masa ɗan wato uban kenan bi waladihi a sanadiyar a sababin ɗansa aiki sababi a sababinsa a cutar da shi shi ma bi an yi kallafa ko kafa'atihi kamar a a ɗaura mishi abin da yake sama da iyawarsa abin da ba zai iya yi ba a ce dole shi zai yi wa idabatul waladi yace da aka danganta daɗin ila kullin minhuma zuwa kowanne daga cikin su maimakon a danganta zuwa ga uba shi kadai yace fil mawdi'aini a wuraren nan guda biyu bidisti babi saboda jan hankali iyayen da tausasa musu a nuna kowanne a tausasa mishi ne aka yi haka amma asali shi ne ana danganta ɗa zuwa zuwa zuwa uba ne to shi ne Allah yake wa alal warisi ai warisi abi wanda yake shi zai gaji uban buhuwar sabi shi ne yaron da ake magana a kansa shi ne magajin ubansa ba ai ala waliyi ana nufin waliyin yaron saboda shi dan jinjiri ba zai iya sarrafa dukiya ba waliyinsa fi malihi cikin dukiyar wannan yaron mislu zalika ai allazi alal badi ai allazi alal abi wanda yake kan uban bilwadi dashi ga mahaifiyar min rizki wal kuswati na ciyarwa da kuma tufatarwa ma'ana idan mahaifin ya rasu fa to dan da ake shayarwa ko yayin da ake shayarwa kaga su za su gaji dukiyar mahaifin ba to a dukiyar da za su gada za a ɗau abin da za a ciyar da mahaifiyar kuma a tufatar da ita. Da ke su ba za su iya wannan ba sai aka ɗaura wa waliyin. A nan akwai kira'ar da al'imamu Suyuti ba bai ambata ba. Da muka karanta la la tudabba walidatun zuriya da fataha la din nahiya ce. ma'ana ana hana ana hana a cutar da mahaifiya a cutar da mahaifiya a sababin ɗanta hani a abu amrin al-basri da ibn kathir sai suka karanta la tudaru walidatun waladiha a wannan qira'a la din lafiya ce ma'ana kada a cutar da mahaifiya kada a cutar da ko ba a cutar da mahaifiya a sanadiyar ɗanta in ka ce kada a cutar da mahaifiya wannan nahayi ne kira'a ta jumhur in ka ce ba a cutar da mahaifiya a sababin ɗanta laɗin lafiya ce wanda duk zaka ga ma'ana kusan ɗaya ne wa in arada ai alwalida ne mahaifan guda biyu idan suka yi niyya fisalan suka yi niyyar yaye fisaman lahu yayan wannan ɗa qabla da haulaini kafin shekaru guda biyu su cika sajiran an an tarabi wannan yayan ya tafo ne a yarjejeniya da juna ai ittifaqi sun yi ittifaqi su iyayen akan su kawai su yaye shi minhuma ittifaqi daga gare su wata shawirin bainahuma da tattaunawa da shawara tsakaninsu li tazhara maslahatu sabiyi fihi saboda maslahar yaro ya bayyana daga ciki fala junaha alaihima babu laifi yaye shi gabanin waɗannan shekaru guda biyu dai wannan kurewa ne ba a so ne a ƙara amma za a iya yin yaye gabanin wannan shekaru guda biyu wala junaha alaihima fi zalika yace babu laifin su haka wa in aradtum in kuka yi niyya khitabun lil abai wannan kuma ana magana ne da iyaye an tattardu auladakum kuka yi niyyar ku shayar da ƴaƴanku maradi'a mara'a maradi'a ghayra alwalidati wasu masu shayarwa ba wa'anda suka haifi dan ba fala junaha alaikum babu laifi akan ku nan ma fihi akai idza sallamtum ilayhinna idan kuka ba wa su waɗannan wasu mata masu shayarwan ma'ataitum abin da kuka ba su ai arattun ita a hula hunna abin da kuka yi niyan ba su din minal ujura na lada ba laifi a nan yana nufin kada a sa wasu wasu mata daban waɗanda ba iyayen yaran ba su shayar da yaran haka ba tare da an biya su haƙƙinsu ba wannan yana nuna ma cewa inda waɗanda suka haife su ne waɗanda suka haife su ne za su shayar da su shi uban kuma ba shi da abin da zai biya bayan bayan ya saki bayan ya sake ta a wannan lokaci dole ta ta shayar da dole ta shayar da ɗanta bil ma'arufi da ma'arufi bil jamili kabibin nafsi kamar daɗa da rai a ibn kafir ne ya karanta anan ma a taitu ma a taitu bil ma'ruf maimakon ma a taitu ma a taitu ya kawo ya kawo a ta ba a ta ba wa taqulla ku ji tsoron Allah wa alamu anna Allah bima ta'maluna basir ku sani Allah subhanahu wa ta'ala mai duba abin da kuke aikatawa ne la yakfa alayhi shay'un minhu ba wani abin da yake bacewa a gare shi daga cikin wannan wallazina yutawfawna yamutuna minkum wayanda suke rasuwa a cikin ku wa yazaruna yatrukuna azwajan suke barin mata yatarabbasna su matan ai da yatarabbasna yana nufin mudari'i ne bi ma'anar amri su matan su saurara bi anfusihinna su saurara wa kansu saurara wa idda ba da kun bayan rasuwan mazajen nasu a nikahi saurara wa kansu aure aure saurara wa idda arba'ata ashhurin wa ashra watanni hudu da kwanaki ko darare goma min layali na darare waɗannan dararen a haɗe da ranakunsu wa hada fi ghairi hawani yace wannan hukunci ne na wanda ba masu ciki ba amma hawamilu su masu cikin fa'iddatuhunna iddatu an ya an ya ba'ana hamla hamlahunna su haifi abin da ke cikin su bi ayat salati kamar da aya ta sura su salati ta nuna haka wal amatu ala nisfi min zalika sannan baiwa kuma rajin wannan ne shine watanni biyu da kwana biyar baiwa watanni biyu da kwana biyar bisunnati kamar yadda haka ya tabbata da sunna fa idza balagana ajalahunna in qadat muddatu tarabbusihinna idan mudda da iddar sauraron nan nasu na idda ta kare fala junaha alaikum babu laifi a gare ku a kan ku ayyuhal awliya ya ku waliyai na wayannan mata fi ma fa'alna fi anfusihinna cikin abinda suka yi wa kawukansu minar tazayyin na ado wata arrudu da kuma fitowa nuna kansu lilkhutabi ga masu so ga masu nema Eh, su fito su yi ado su nuna kansu ga masu so ga masu nema Eh, dama haka abin yake tafiya mata dama kawai mazaje suna rasuwa kawai su tunaninsu to ina miji ne shi ne kawai tunanin wata maza tana gaggawa karewar iddanta kawai tana jira ma iddanta kawai da kare shi ne ana Allah subhanahu ta'ala ya bayyana hali irin nasu na mata yake cewa fala junaha alaikum fi ma fa'alna آه، في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب الخطاب شيء ما سليمة كنت ذات شغالاي wani ma har bukin zai yi gabanin a gabanin inda ya kare yana yin buki to shi ne ya ce wallahu bima ta'maluna khabir alimin bi batinihi Allah subhanahu wa ta'ala abin da kuke aikatawa gwani ne ƙwararre ne masani ne da baɗininsa kamar yadda ya san zahirinsa wala junaha alaikum fi ma arrabtum lawhatum bihi babu laifi a kanku cikin abin da kuka nuna shi ba ma'ana ba nunawa ɓararo ba shi ake cewa ta'ariri min khitbatin nisa'i na neman auren mata al-mutawaffa an hunna azwajuhunna fil iddati waɗanda mazajensu suka rasu a lokacin da suke cikin idda ka kaulin insani kamar mutum ya ce masalan ya ce wa matar da take yin iddan inna ki da jamila ka ake din fa ba laifi kina da kyau har da kawo inna har da kawo damu damu inna ki da jamila wa mun yaji wa mun yaji misilati waye ne waye ne wa zai iya samun irin ki ai duk wanda ya same ki ai ya more ai ya taba wa rubba ragidi fi fiki ne ba abun ba abun mamaki bane a samu mai kaunar ki mai son ki mai son ya aure ki rubba au asinantu az azmartu ko kuma kuka boye kaunar su din son auren su da neman auren nasu fi an fusuku cikin zukatanku ma'ana tarihin ma ba ku yi ba kuka koma gefe kuka zuba ido kuna shirin shirin aikin su ta kare min qasdi nikahihinna niyyar auren nasu ma kuka boye aliman lahu annakum Allah subhanahu ta'ala ya riga ya ya san da cewa ku satazkuruna hunna bil kitba za ku zo ku ambace su da kitba wala tasbiruna anhunna ya san da ba za ku iya haƙuri ba kuna jira a ce yau ta gama idda sai kaga ka tura tak ko ka yi waya ko ka aika hadida saboda namiji ba zai iya hakuri ba akan abin da yake to Allah ya sani ba a baha da kuma tarida saboda haka sai ya hadalta muku tare walakin la tu'idu kunna sirran amma fa kada ku dinga yin muwa'ada wa'adi tare da su a koye a turance ai nikahan ku yi alkawarin za ku auri juna bayan ta gama idda a tusance ba a sani ba wannan bai halitta ba tarihi ba yana nufin ku zo ku yi wa'ada a tsakanin ku a boye ba tarihi daban kuma yarjejeniya da alkawarin cewa fa in kin gama idda zan aure ki kin yarda to wannan bai halitta ba shi walakin la tuwalu kunna sirran illa lakin an taqulu qawlan ma'rufa amma za ku iya faɗan magana magana mai kyau ma'arufi mai kyau ai ma'urifa shar'an abinda aka san shi a shari'a min ta'aridi na ta'aridin da ya gabata falakum zalika wannan din za ku iya yi wala ta'zimu uku da san nikahi kada ku yi niyyar daura aure ai ala akhdihi kada ku yi niyyar daura shi auren hatta ya buluga kitabu ai maktubu min al-idda sai abin da aka wajabta shi ne yin idda ajalahu ya isa ajalinsa yan yantahi ya kare wa alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum ku sani Allah subhanahu wa ta'ala yana sani da abin da yake zukatan ku min al'azmi na niyya wa ghairihi da wani sa fahadaruhu ku guje shi an yu'aqibu kunna ku guji ku guji mu'aqabarsa azabtar da ku idza azamtu in kuka yi niyya niyyan daura aure idda ba ta kare ba wa'lamu anna allaha ghafurun liman yahzaruhu yahzaruhu kusan da cewa Allah subhanahu ta'ala mai yawan gafara ne ga wanda yake tsoronsa halimun mai yawan haƙuri ne bi ta'khiril uqubati an muttahiqiha da yake jirkinta uquba ga wanda ya cancanta a mishi uquba take la junaha alaikum ba da shi akan ku in tallaqtum nisaa in kuka saki mata ma lam tamassuhunna muddun ba ku shafe su ba وفي قراءة أو قراءة قراءة شيخ حمزة الكسائي تماسوهن أي تجامعوهن مد بكوي جماعي دجونا با بكوي جماعي دسوبا بكو سادو دسوبا سبو قراءة جمهور إن دقا مجردين مسا يمسو دقنني قراءة حمزة الكسائي دكما دقا فاعلاني أي جنا a fi'ilin ala wajen fa'ala wanda yake nuna ma'anan mujama'a aulam aulam tafridu lahunna farida ko kuma ba laifi a kan ku ku sake su muddin ba ku ba su sadaki ba ba ku ba su sadaki ba maharan faridatin maharan sadaki wa ma masdariya zarfiya ya ce malin mazdariya ce tana nuna zamani ai la tabi'a ta alaikum fi salati babu komai ta tabi'a a kanku a wajen saki zamana zamana adami mafifi a zamanin rashin shafan juna walfarbi da kuma rashin bada bada sadaki in ba ku shafi juna ba sannan ba ku ba da sadaki ba ba laifi ku sake su bi ismi da wani ismi da wani laifi wala mahara sannan kuma babu sadaki fa salliku kunna ku sake su ma'ana wannan lokacin babu sadaki kamar da zai zo yi bayani fa salliku kunna ku sake su wa matti'u kunna a'tu kunna ma yatamatta'na bihi in kuka sake su ku ba su abin da za su ji daɗi da shi wanda za su amfana da abin da bannan idda su ta kare su yawo a na karka saki mutum shi ba ko titi a hannunta ka koda ta gidan su kawai a gani da ni za ta ci ta sha gabanin ta gama idda ta je gidan wani namiji daban suna ce wanda ba a yi ta a yanzu to shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alal musi alal ghaniyyi minku bi mawadaci daga cikin ku kadruhu yana da gurgurdan abin da zai iya bayarwa wa alal muqtiri az-zayyiq rizqi wanda yake da kuncin arziki talaka kwakwaf kadruhu shi ma yana da gurgudan abin da zai iya bayarwa yufidu annahu la nazara ila ila kadari zauja ba a duba gurgudan matar ba a dubawa ana duba gurgudan shi miji ne a wannan kira'a ce ta ibn zakwan da haf da kuma Hamza da Kisayi. Riwaya ta Ibn Zakwan an Ibn Amir, riwaya ta Hafs an Asim da kuma kira'a ta Hamza da Kisayi su suka karanta alal musi alal musi qadaruhu wa alal mubti wa alal muqtiri qadaruhu bi fatihi dali. Jamhur kuma suka karanta alal musi qadruhu wa alal muqtiri qadruhu bi iskani dali. mata'an tamti'an bil ma'rufi jin daɗi da ma'rufi ba su jin daɗi da ma'rufi shar'an a shari'a sifa yace wannan sifa ce ta mata'an din bil ma'rufi din sifa ce ta mata'an hakan sifatin saniya sifa ce ta biyu ta mata'an din aw masdar mu'akkid ko kuma masdari ne wanda yake akkada ma'anar mata'an din على المسلمين واللي هيك كم مسلمين المطيئين المطيئين المطيئين ولن تسجيلية الله سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن إذا كنت سكيتوا من قبل أن تمسوهن جبنن جبنن كشافيتوا a kira da muka ambata min qabli an tumasuhunna saboda a wuraren nan guda biyu duka ne ke karantawa haka hamza da kisa'i din gabanin ku sadu da su wa qad faradtum lahunna faridatan amma a wannan hali kun ba su sadaki wancan yana magana a kan yayin da ba a ba da sadaki ba yana bambancin wannan aya da aya da ta gabata fa nisfu ma faradtum tunda kun ba su sadaki to suna da rabin abin da kuka ba su yajibu lahunna yau da ba a gare su wa yarji'u lakum nisfu rabin kuma ya dawo muku tunda kun bayar tunda kun bayar illa lakin an yi afuna ai azzaujatu sai dai in matan sun yafe fa ya turukunahu suka bar shi rabin suka ce a tunda ba mu kusanci juna ba wani ka rike sadaki shi ne ma'ana sun bar rabin kenan wannan a ɗaya daga cikin taujihi sannan zai yiwu a nan a ce illa an yi afuna sai dai in waliyan matan sun yi afuwa saboda fi'ili na ya afu dinnan ajuwa fi wawi a lokacin da ka sami shi nun to istiraki yana shiga ciki sai yiwu wannan nunun din ya kasance nunun ce ta ya fa'aluna sai zamanto maza zai ya kasance nunun ɗin nunun ce ta ya fa'alna sai ta zama to nunun lisai ya zama to mata ishiraki ya shiga ciki ana cewa al-ishiraku sarfi ishiraki ne na ilimin sarfi ya shiga wannan a wazani ne zaka bambanta in ka ce waliyansu maza in suka yafe kana nufin wazaninsa ala wazani ya fa'aluna ne kamar da zaka ce yansuruna idan ka ce sai in su matan ne suka yafe to wazaninsa ya fa'alna ne kamar yadda za ka ce yan suna lafazin ɗaya kowanne yana ba da ma'ana daban-daban shi imamu suyudi ya rajjaha a nan cewa zamiri nunu ɗin ta nisuwa ne sai in matan suka yafe sai matan suka yafe aw ya afu aw ya afu wallazi bi yadihi uqdatun nikah wanda shine dalilin jika suyudi yace illa an ya afu na gaskiya saboda a gaba Allah ya ce ko kuma wanda ɗaura auren yana hannunsa yana yana hannunsa ɗin shine yayi afuwa wato idan aka fassara wannan ɗin da waliyi kenan aka fassara wannan ɗin da waliyi shi ma musulmi ya fassara wannan ɗin yace wa huwa zawju shine mijin mijin kenan wanda shine biyadi uku da tunnikai a ce mijin ya yafe shi fa yatruku la hal kullah ya bar masa sadakin gaba daya wannan shi ne fi wannan shi ne kamar da Allah subhanahu ta'ala zai kwadaitar da wannan wa ani bin abbas agun abdullahi bin abbas allazi bi yadihi uqdatu nikahi din alwali ne to ganin wannan ne ganin wannan ne waɗanda suka fassara suka ce illa an yi afuna din matan ake nufi ko matan siyafe ko waliyansu siyafe ko matan siyafi ko waliyansu siyafi agogo ko matan siyafi ko mazajen siyafi ma'ana kowanne akwai wata biyu daga ciki illa in ya kuna waliyai waliyai ko mata a biyadihi uku da nikahi waliyi ko miji ko waliyai ko maza kowanne yana ɗaukan wajihi guda biyu idan kanar mahazura yace idan an masa hajari ma'ana an hana ita matar an matar an hana ta sarrafa dukiyarta saboda wasu dalilai na na hajuru to fala haraja fi dalika wato ba laifi akan wannan ma'ana idan matar mahajura ce to waliyin waliyin ta shine zai yafi saboda ta bata da izini yafi ba saboda mahajura ce an buga mata da hajari an hana ta tasarrufi a dukiyarta wa an ta'afu mubtada yana nufin wa an wasila tuwa fi ta'awili masari al'afu shine afuwa din afuwa din akrabu littaqwa wannan shine khabarul mubtada din shi yake kusanci da takawa wala tansaw al-fadla bainakum kada ku manta fadalan da yake tsakaninku an ya tafaddala ba'dukum ala ba'd ku zamanto marowata yadda ba za ku iya yafi ba za ku yafi muku sadakin gaba ɗaya su ne ba da tun da rabuwa ya zo ne za ka yi da sadaki kamar mata mana ta tafi inna allaha bima ta'maluna basir Allah da abin da kuke aikatawa mai gani ne aljazi ku zai muku sakayya da shi hafizu ala salawati alhamsi bi adaiha ku kiyaye salloli biyar da aiwatar da su fi auqatiha cikin lokutan su wassalati wusta da wannan sallah din nan wacce ta fi daraja wacce ta fi daraja wasu suna fassara wannan alwusta sun ɗauka na tsakiya ne ana nufin sallar da ta fi daraja kamar yadda ya gabata ba ku zarika ja'alnakum ummatan wasafan al'ummar da suka fi daraja ma'ana sallar da ta fi daraja hiyal asu hiyal asu ana nufin sallar da asar ne aw subuhu ko kuma sallar asuba aw zuhur ko azab au au gairu ha ko wani su aqwalu maganganu ne na na malamai dalilin da yasa muhakkikuna na mufassirai suka fassara shi daga wasaf ne aka dauko na daraja saboda daga cikin waɗannan aqwal aqwal din za ka iya samun wani kaulin da in ka ce sallah kaza ne to ba za ka iya nemo wajibin kasancewar wannan sallah ta zama ta tafiya ba kun gane aiki da saboda haka in ka abu kace na tsakiya misali biyu a nan biyu a nan ko ɗayan na biyar din a tsakiya ba shi kake nufi ba to saboda haka idan kace sallan asuba misali kace sallan asuba ita ce ta tsakiya din menene wajihin kasancewa ta tsakiya din ko sallan azhar ko sallan la'asar ka kawo wajihi akwai sallar da ko a wani kaunin da ba za ka iya nemo wajihin kasancewar wannan sallah ita ce ta tsakiya ba saboda haka yake rajjaha cewa al-gusta din ana nufin sallar da ta fi daraja saboda kowanne abu ana samun wanda ya fi daraja ba ku ga a watanni aka samu ramadan a ranaku aka samu juma'a haka a shekaru aka samu shekaran da aka haifi manzo sallallahu alaihi wasallam to haka nan a kowane abu ake samu abin da ya daraja wa afrada hadhi zikri yace ya kadaita ita wannan sallah din da da da ambato li fadliha saboda fadlarsa wa qumu lillahi fi salati ku tsaya wa Allah a cikin sallah qanitina qila mutiina wasu suka ce kuna masu biyayya da kauli sallallahu alaihi wasallama kullu kunutin fil qur'ani fa huwa ta'a duk kunutin da aka ambata shi qur'ani ana nufin ta'a ne rawahu ahmad imam ahmad ya rawaito wa ghayruhu da wannan sa wa qila sakitina wasu kuma suka ce malan sa sakitina li hadisi zaid bin arqam saboda hadisi zaid bin arqam kunna natakallamu fi salati mun kasance da muna magana a cikin sallah hatta nazara sai da wannan aya ta sauko فأمرنا بالسكوت أكبا مؤمرنا من شرو ونهينا عن الكلام أكعنا ممغنا رواه الشيخان بخاري مسلم بن سكرويته فإن خفتم إن كوكا بصورو من عدو نواني مكي أو سيل كو غوغور هو أو سبو كو كمنا من داج فرجالا جمع راجل جمع من راجل أي مشاة كنسلا كنا كفيه sallu kenan ku yi sallan kuna tafiya a kafafuwanku aw rukubanan jam'u rakib ai kaifa amkana ko ku yi sallan kuna kan abin dabbanku yadda zai iya yiwuwa a yi sallah mustaqbilul qibla kuna fuskance ne da qibla wa ghairiha ko ba ku fuskance da qibla wa yu'mi'u birruku wa yu'mi'u birruku birruku wa sujudi za a yi ima'i ishara zuwa ga ruku'i da sujada domin a bambanta tsakanin su fa idza amintum min al-khawfi idan kuka tsira daga tsoro fadhkurullaha ay sallu ku yi sallah shine ku ambaci Allah kama allamakum kamar yadda ya ya karantar da ku malam ta kunu ta alamuna qabla ta'limi abinda kuka kasance ba kuka kasance ba ku sani ba gabanin a koya muku shi min fara'idiha na farallan ita sallan wa hukukiha da haƙoƙinta wal kafu yace kafin nan bi ma'ana misir ya zo bi ma'ana misir ne wa ma ma kuma masdariya ce aw mawsuliya ko kuma ka fassara ta mawsuliya wallazina yatawaffawna minkum wa'inda daga cikin ku mazajen su suka rasu wai zaruna azwajan suka waɗanda suka rasu wai zaruna azwajan suka bar mata falyusu fi wasiya wasiyatan wannan yana nufi in ka karanta da nasaba wasiyatan su yi wasiya wata wasici wannan qira'a ce ta nafi'u da ibnu kasir da kisa'i riwaya kuma ta shu'ba shine shine wasiyatun kenan da rufa sannan wasiyatan kuma sau ragowar qura'u sai suka karanta falyusu wasiyatan wa fi qira'atin bil raf'i ai wasiyatun alaihim in ka karanta da rufuwakin akwai wasici a kansu da azwajihim ga mazajen su wa yu'tuhunna za a ba su mata'an ma yatamatta'ana bihi min an-nafaqati wal wal kiswati abinda za su ji daɗi da shi bayan mutuwar mazajen nasu na ciyarwa da tufafi ila tamamin hauri wannan wasiki na abin da za a ba su zuwa shekara cikakke min mautihi min mautihi daga mutuwar alwajibu alaihim na farabbusu a wannan lokacin wajibi ne su jira su jira shekara ma'anan gabgabanni a yi nasashin wannan aya din mata suna yin idda shekara guda ne ba fita ghaira ikhrajin ba tare da an fitar da su ba ai hal غير مخرجات من مسكنهن با tare da an fitar da su ba daga mazauninsu fa in kharajna bi anfusihinna idan suka fita da kansu fala junaha alaikum to shikenan ku ba ruwanku ya awliya almaiti ku waliyan waliyan mamacin ba ruwanku fi ma fa'alna fi anfusihinna cikin abin da suka aikata wa kawukansu min ma'rufi na abin da yake ma'rufi shar'an a shari'a كالتزين كمن أدو وترك الإهداد لكم بل الإهداد وخطئ النفقة عنها لكم ينكي متى بشيروا وأن دبابه والله عزيز في ملكه ألا مبوعي في ملك ذا حكيم من حكمة في عزيز cikin abin da yake yi yake yi walwasiyatul mazkuratu mansukhatun yace wasiyar da aka ambata din an soke hukuncinta cewa idan mutum ya zo rasuwa ya yi wasici a ware wani abu a dukiyarsa a ba wa matarsa ta zauna a gida shekara guda tana amfana da wannan abu in kuma ta fita a gidan shi kenan za a yanke za a yanke abin da za a ba ta kashe yace wannan an soke hukuncin ri'ayati mirasi da ayan gado ba tana da gado ba in ya zafi to a bata ba ta gadon ta kawai shi wannan wasicin kuma an soke shi wa tarabbutu hauli an soke kuma zaman da za ta yi tana jira shekara ɗin bi ayati arba'ati ashhurin wa ashra da ayar da ta gabata wata hudu da kwana goma maimakon shekara kenan السابقة آية تكباتا المتأخرة وتشئتشي كرشي في النزول أسوكا أسوكا إتشي كرشي معنى والذين يتوفون أننا كرشا إتشي تفار سوكا تفرقون كما إتشي تسوكا أكرشي saboda ɗabi'a ce ta nasahi kamar yadda kawai jumhur al'usuliyun suka faɗa haka dole ne shi shi nasihi ya zamo ya zo ƙarshe a kan mansuki mansukin kuma ya zama farko duk da wasu usuliyun suna ja da wannan wasu kuna amma a batta ta zauna a gidan wata hudu da kwana goma yayin da take idda ɗin sabita tabbatacciya ce ba soke wannan ba sabita tun da an tabbatar mata عند الشافعي رحمه الله وجن إمام الشافعي وللمطلقات ما تند أكا سكاكوا متاع سنة دا wani abu da ake ba su wanda bayanin ya gabata yi utaina hu wanda za a ba su bil ma'rufi bi qadri imkani gurgudan yadda za a iya yi kamar yadda ya gabata alal musi qadruhu wa alal muksiri qadru haqqan nusiba bi fi'lihi al-muqaddar yace an yi nasaban hakan da wani fi'ili irin sa wanda yake muqaddari alal muttaqina Allah ta'ala ga wadanda suke jin tsoron Allah madaukaki karrarahu yace ya maimaita shi ne anan li ya ummal mamsusa ta aidan ya kasance ba wa mace mut'a din na wani abu da za ta rayu da shi gabanin ta yi aure yana ɗaukan wacce aka shafa saboda wancan aya tana maganan wacce ba a kusance ta ba in ba a kawo wannan ba za a zaci cewa wanda ba a kusance ta ba ita ake bawa sai aka kawo wannan bayan ayar da ta yi bayanin wacce aka kusance ta domin a nuna cewa tana da umumi izil ayatu sabiqa yace saboda ayar da ta gabata fi ghairiha tana magana ne akan wacce ba shafe ta ba kazalika kama bayyana lakum ma zukira kamar yadda ya bayyana muku abin da aka ambata yubayyinu Allahu lakum ayati Allah yana bayyana muku ayoyinsa la'allakum ta'qiluna tatadabbaruna ko za ku hankulta ku yi tadabburin ayoyinsa alam tara istifhamu ta'jili wa tashwiqin ila istima'i ma ba'dahu yace istifani ne irin wannan a ko ina idan yazo a cikin Qur'ani na ba da mamaki da kuma shawwaka wa mutane ba sa wa mutane shauƙin sauraron abin da zai zo bayan sa ai yan alam yanta bi ilmuka a ilminka bai bai faɗaku ba ba faɗakar da ilminka ba idan lazina kharaju min diyarihim zuwa waɗanda suka suka fita daga gidajensu wa hum urufun su dubunnai ne su dubunnai ne jam'al su dubunnai ne arba'a arba'atu dubu hudu ne su au samaniyatun ko takwas au asharatun ko dubu goma au salatuna ko dubu talatin au arba'una ko dubu arba'in au sab'una ko dubu saba'in wannan duk akwa ne wanda aka rawaito hazarar mauti sun fita ne saboda tsoron mutuwa maf'ulun lahu ne wa hum qaumun su wasu mutane ne min bani isra'ila daga banu isra'ila wa ka'a ta'unu bi biladi annoba ta auku a garin su fafarru sai suka gudu fa qala lahum allah mutu sai Allah ya ce tunda kun gujewa mutuwa to ku mutu din famatu sai suka mutu thumma ahyahum sai Allah subhanahu ta'ala ya rayar da su ba da samaniyati ayyami bayan kwana takwas au akthar ko fiye da kwana takwas bi du'a'i nabiyhi iski da addu'an annabi iski bi kasri muhammadati ma'ana haɗin marar dugo kabata kasara wal qafi hakanan qafun ma kabata kasara wa sukuni zai sai din kuma ka bashi sukun an yi su fiye ɗinsa ne fa'ashu daran sai suka rayu zamani ne tsawo alaihim asarin moti akwai gurbi gurbin alamun mutuwa ta tare da layar batu na su yi sauban ba za su iya sa tufafi ba illa ada kalkafani sai wannan tufafin da suka sa ya zama kamar da kafani wata marar hakan sai ya ci gaba في أسبابه في الخشوع إن الله لذو فضل على الناس ألا ني فضلاني أمتاني ومنه إحياء هؤلاء daga ciki akwai rayar da wayannan mutane akwai wani littafi a man mata wa asha man mata wa asha na ga malaman ko su biyu ne ko su uku ne littattafai kusan uku ne wannan suna masu wannan littattafan sun rubuta waɗanda suka mutu kuma aka rayar da su a zamanin da da zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam da zamanin annabi isa wanda sun je lahira sun dawo wannan babun mamaki littafin ne sun kutum a fiye mun taɓa cire littafin su ɗaya ina da bayan magana da shi yawwa goya wajen nuhu abun mamaki mamaki iri iri za ka gani ne. yawa ma'ata fatar mutu illa fadin duniya yawa akwai kuma man a- man mata wa hata shi ma shi gandan unguwa ne ne daban daban amma a maudu'in littafin shi ne da yawa wayannan suna daga ciki walakin na aksara nasi humul kufar amma yawancin mutane su ne kafirai la yashkuruna ba sa gode wa Allah wal qasd min zikri khabari haula'i yace eh, eh, dalilin ambaton labarin wayannan تشجيع المؤمنين على القتال آه، شجع المؤمنين كان جاي ولذا عطف عليه saboda haka Allah ya yi atafi wannan aya da wannan aya da ke cewa wa qatilu fi sabilillah ay li ilahi dinihi ku yi yaƙi ku yi jihadi a tafarkin Allah saboda ɗaukaka addininsa wa'alamu ku sani annallaha sami'un li aqwalikum Allah mai jin maganganun ku ne alimun masani ne bi ahwalikum da halayen ku fa mujazikum shine yi muku sakayya man dallati yukridu Allah bi infaqi malihi fi sabilillah wa zai iya ba wa Allah rance ta hanyar ciyar da dukiyarsa a tafarkin Allah kara karban hasana rance mai kyau da an yi fi lillahi azza wa jalla an fi bi qalbi ya kyautar wa Allah azza wa jalla da san san zuciyarsa fa yudaifahu fa yudaifahu an karanta fa yudaifahu da nasaba da nasaba shine qira'an ibnu amir da afi sannan an karanta fa yudaifuhu da rufu'a shine qira'an sauran qurra'u din ibnu kathir abu amr nafi da hamza da kisa'i فيضائفه درفع كنا وفي قراءة أو قراءة كما بالتشديد تشدع فيه فيدع فيدعفه فيدعفه ko fayudda'ifahu saboda masu karantawa da shadda ɗin ibnu amir ne da ibnu kasir shi ibnu amir baya shi ibnu amir yana karantawa da nasaba kaga za ka karanta fayuda'ifahu fayuda'ifahu sannan kuma a ibn kathir shi kuma yana karantawa da rufa kaga za ka karanta masa fayuda'ifuhu sannan kuma ga ɗaya kira'a fayuda'ifahu sai fayuda'i fufu kira'o'i guda hudu kenan kan shi a wannan aya shine lahu azafan kathira zai ninninke mishi rubanya mishi da rubanyawa da yawa min ashirin daga goma ila aksara min sab'ati mi'a zuwa fiye da ɗari bakwai kamar sai a ci kamar yadda zai zo wallahu yaqdiru yumsiku rizqa amman yasha'u ibtila'ahu Allah subhanahu ta'ala yana yana rike arziki amman yasha'u ibtila'ahu ga wanda ya so ya jarrabe shi wa yabsutu yuwasi'uhu yana yalwace shi kuma liman yasha'u ga wanda ya so imtihanan shi ma ya jarrabe shi an karanta wa yabsutu bisar shuba da bazzi da nafi da kitai suka karanta ويبسطوا ويبسطوا بصد بصدي saboda laraba suna cewa ba ta ba ya fin fita da si suna cewa ba ba ba da saddi lugogi biyu kamar da suke cewa sira da si kumbur ya karanta da haka sira da saddi kuma da saddi wanda jamhur suka karanta lugha ne na larabci haka na irin su al-musaitiruna saitara saitara da siniya ko saitara da sarki duk lahajat ne lahajat ne na larabawa sauran ƙurrawu kuma sun suka karanta da sin yadda aka aka aka fi sabawa wa ilayhi turja'una zuwa gare shi ne ake komawa fil akhirati a ranar tashin alkiyama bil ba'si da tashi a kabari wa yujazikum bi amalikum sai ya muku sakayya da ayyukanku alam tara ila al mala'i aljama'ati wannan adam tarabin ya gabata a baya yace iliminka iliminka ya mai da hankali zuwa wasu mutane min bani Isra'ila daga banu Isra'ila min ba'di mauti Musa bayan mutuwar annabi Musa ai ila sittihim ka mai da hankalinka zuwa kissar su wa khabarihim da labarin su idza qalu li nabiyyin lahum yayin da suka gaya wa annabin su huwa shamwil ana ce mishi shamwil annabi ib'as afillana ka tabbatar mana ka tsayar mana malikan wani sarki wani sarki nuqatil ma'ahu za mu yaki tare da shi fi sabilillahi a tafan Allah tantazi bihi kalimatuna kalimar mu ta samu tsari wa narji'u ilayhi mu koma kan wannan sarki qala an-nabiyyu lahu sai annabi yace musu hal asaitum an karanta bi ilfati ma dina asake an karanta bi fati qira'at al-jumhur wal kasri kuma an karanta da kasara qira'a tanashi hal asaitum ko hal asitu wadda wajihi biyu ne ake da shi idan a sa aka sami shi damir in kutiba alaikum qitalu idan aka wajabta muku yaki Allah tuqatilu khabaru asa khabar ne na asa din wanda shine hal asaitu din hal asaitu kuna da tsammani kuna da tsammani kuna tsammani in aka wajabta muku in aka in aka wajabta muku in aka aka wajabta muku yaki za ku yi yakin da gaske da gaske kuke za ku yi yakin shi yasa yace wani istifhamu istifhamu din bi takriri tawakku'i biha saboda tabbatar da tawakku'i tawakku'i shi ne aka ce a hal din aka yi istifhami qalu sai suka ce wa malana an la nuqatila fi sabilillah me zai hana mu yin yaƙi me zai hana mu yin yaƙi fi sabilillahi tabbatar da addinin Allah wa kad kurjina alhali gashi an fidda mu min diyarina an raba mu da gidajenmu wa abna'ina an raba mu da 'ya'yanmu bi sabihim da kamo su ko kwatan su wa katilihim da kashe su وقد فعل به وقد فعل به ذلك قوم جالوت وإن suka yi musu haka din mutanen jaluta ne ai lamani alana minhu ba abin da zai hana mu yin yaƙi ma'arujudi muktabihi tare da sabuwan abin da abin da yake da yake da bukatar yin sa ko abin da zai sa mu yi haka qala ta'ala falamma kutiba alaihim al-qitalu yayin da aka wajabta musu da yaƙi tawallau anhu suka juye daga yaƙi wajabuni suka suka ji tsoro illa qalilan minhum sai kadan daga cikin su wa hum allazina abaru nahara su ne wanda suka ƙetare suka tsallake tafkin nan da bayani zai zo tare da shi ma ta tare da tsalut kama sai a cikin kamar da zai zo wallahu alimun bizzalimin Allah masanin azzalimai ne fa mujazihim ya kuma yi musu sakayya ne wasu alan nabiyyu rabbahu wannan annabi sai ya roƙi ubangijinsa irsala maliki aiko da wani wani sarki fa ajabahu ila irsali taluta sai ya ansa masa Allah ya ansa masa aiko da taluta wa qala lahum nabiyyuhum sai annabin su din ya ce musu inna allaha qad ba'atha lakum Allah ya tada muku tsaluta malikan shi ya zamanto muku sarki a matsayin sarki kadu sai suka ce anna kaifa yakunu da mulku alaina ta yaya mulki zai kasance a gare shi a kanmu ya zamo sarkinmu wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu mu kuma gashi mun fi shi cancanta da sarauta li'annahu laysa min sifatil mamlaka baya daga cikin gidan masarauta ko jikan masarauta walan nubuwa baya daga cikin jikokin annabta ko annabawa wa kana dabbaga ya kasance mirini ne mirini ne ko ne jini ne jima fata da bugu aiki da shi ne ana tara masa fatu yana jenewa shine dabbag aw ra'iyan ko ya kasance makiyayin dabbobi ne walan yu'ta sa'atan kuma gashi ba a bashi wani yalwa min almali da dukiya ba ba ba shi wani isasshen dukiya ba yasta'inu biha wanda zai amfana da wannan yalwan ala iqamati mulki akan tabbatar da sarauta qala an-nabiyyu lahum sai annabi yace musu inna allaha istafahu ikhtarahu ikhtarahu lil mulki inna allaha istafahu ikhtarahu lil mulki Allah ya zabe shi da dai yin wannan sarauta alaikum akan duk da abin da kuka faɗa wa zadahu bastatan shi ma an karanta shi da sin an karanta shi da saddi wa zadahu bastatan a waɗancan guda biyu na cikin sura suratul araf ne ana cewa basta shi ma basta basta da saddi ko basta da sin cikin lugogi da muka faɗa na baya guda biyu sa'atan yalwa fil ilmi a ilmi ba a dukiya yadda kuke faɗa ba zan jismi da kan jiki da ƙarfin jiki ƙarfin jiki ba da nasaba da kuke magana a kai ba wakana a'a wakana a'a lama bani isra'ila ya fi bani isra'ila duka ilimi yau mai izin a wannan rana wa ajmalahu ya fi su kyau wa atammahum halkan wayan abubuwa guda biyu su ake bukata a sarauta ba nasaba na zuriya ko dukiya da ku kuke faɗa ba wallahu yu'ti mulkahu man yasha Allah yana ba da mulkin sa ga wanda ya so in ta abu ya so ya bashi la atirada alayhi ba a mishi itirazi da gyara wallahu wasi'un fadluhu fadlan sa wasi'in da shi alimun biman huwa ahadun lahu masanin wanda ya cancanci wannan fadala ne wa qala lahum nabiyuhum annabinsu ya ƙara ce musu lamma talabu min ayatan ala mulkihi yayin da suka nemi wata aya da take tabbatar da eh lalle tsalutan shi aka ba wa sarauta saboda su mutanen da aya da dalili yana damu bambanci wannan al'umma na ma'aiki kenan da al'ummomin da suka wuce su wannan al'umma kawai maka ce annabin Allah ya faɗa magana ba sa son mu gani mu ji dalili hujja babu a dalilin wannan wannan al'umma suka zama to masu cikin al'umma ke da zaka kana karanta kisotun da mu Isra'ila sun wai hujja aya annabi annabi ne yace wannan Allah ya ce mu wannan ne ne cewa wata hujja akwai hujjar da ya wuce kasance wasu annabi ne kuma Allah ne ya aiko shi haka za ka gani a cikin ƙur'ani annabi sabi ne annabi duk za ka ga haka amma wannan al'umman babu waye ne a wannan zamanin shi a kawo masa hujja ta tabbatar da cewa akwai annabi da kuma zai imani da shi duk da shekara sama da dubu tsakanin bai dai wata hujja ko dalili ba ko a kawo dalilin da zai nuna wannan littafi shi ne wanda Allah ya aiko wa annabi yaya za a yi aka yi shekara dubu wannan takardar shi ne wancan a kawo dalili da yake tabbatar da wani bayan da wannan a gani to shi ne a nan suka ce wai menene dalili sai ma annabin su ya ce musu inna ayatan mulkihi ayar da take tabbatar da ko alamar da take tabbatar da sarautarsa an yi a ce kuma ta butu ka ji ba a sunduku wani sunduku akwati zai zo muku kana fihi suwarul anbiya'i ciki akwai hotunan annabawa an zala hullahu ala adam wannan sundukin akwatin asali Allah ya sakar wa annabi adam mutum zamaninsa wata marra ilayhi ana gada yana ci gaba har ya zo gunsu suka gada fa ghalabahum al-amalikatu alayhi sai a wasu kabilu ana ce musu al-amalika masu karfi wanda su annabi Musa zai yaƙe su tukunan ya rasu din nan da wanda zai zo cikin suratul ma'ida sai suka rinjaye su wa akhazuhu suka kwaci wannan akwati wa kanu yastabtihuna bihi ala aduhi sun kasance suna neman cin nasara a kan makiyansu da shi ma'ana suna tawassuli da wannan akwati duk lokacin da za a yaƙe su Allah ya ba su nasara ku duba fa wai akwati ne ake tawassuli da shi amma manzo Allah ba za ya tawassuli da shi ba wannan a Qur'ani yake ba wani hadisi bane ba take ce da yi ne ko waye waye da sauran akwati fa wa yukaddimunahu fil qital sai su gabatar da shi wajen yaki wa yaskununa ilayhi sunusu da shi sai su samu nasara da tawassuli da wannan akwati kama kala ta'ala kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fi sakinati imaninatin bi qulubikum cikin wannan akwati akwai sakina nutsuwar zukatan ku duk lokacin da kuka ga wannan akwati to hankalin ku a kwance kun san cewa ba za a ci nasara akan akan ku ba eh shi ne to ma'aninatin bi qulubikum min rabbikum a wajen ubangijinku wannan sakina take wa baqiyatun a ciki kuma akwai ragowa mimma taraka alu Musa wa alu Haruna ragowar abinda annabi Musa da annabi Haruna suka bari ai taraka kuma ragowar abinda su biyun suka bari ba iyalansu ba ko jama'a anan yana nufi alu din zaida ne an faɗa ne saboda a girmama wannan suna ya ce min ma tarakahu alu Musa wa alu Haruna ya ce a ce min ma tarakahu Musa wa Haruna shi aka kawo alu Musa wa alu Haruna saboda girmama amma a cikin akwatin ragowar wasu ababen su ne a ciki ba wai ragowar wasu ababe nasu da kuma al'ummarsu da jama'ar su gaba ɗaya ba haka da haka mun yana akwati yana akwati ya kasu da zai iya ɗaukan wannan. Wahiya su ne na'alu Musa akwai takalmin annabi Musa, a wata nuska na'ala Musa akwai takalma guda biyu na annabi Musa, wa asahu da sandansa, wa imamatu Harun da kuma rawani, da imama ta Harun da rawani annabi Harun. wa kafizun minal manni akwai buhu kuma a cike da busasshen manni allazi kana yanzu alaihi wanda yake sauko musu mun bayyana cewa mannu din asalinsa ruwa ne in suka bar shi ya bushe zai zamo kamar ƙwaro to in ya zamanto kamar ƙwaro a bushe za a iya cika shi da buhu shi aka ajiye shi saboda tarihi saboda tarihi warudadul alwadi da kuma fasassun allunan nan da annabi musa ya fici ya jefar suka farfashe kuma akwai a cikin wannan akwatin ku duba dan allah wayannan duk bakayal asari qur'ani yana nuna mana a ajiye kayan tarihi suna da tasiri za a yi ta wasu idan kuma mu duba abin da alu sa'ud tun daga zamanin mari abdulaziz zuwa yau suke wanda irin asara suka yi wa wannan al'umma abubuwan tarihi wuraren tarihi kabarin khadija kabarin aisha sai na usman duk an shafi a yau ba wanda za ka bai zai zo ya tsaya a kai wanda wannan ba karamin asara ba wanda kabaruka na waliyan nan guda ɗaya na sahabban na an kiyaye tarihi an rubuta an rubuta musu sunan gaba ɗaya za mu warware da ta wasu da ɗaya ko guri ɗaya daga cikin wannan wurare wannan na ɗaya daga cikin barnan da an rusa wasu ku duba dai ƙur'ani yake ba da tarihi da tabbatar da muhimmancin wannan abubuwa ta hamiluhul mala'ikatu wannan akwatin za ku ga mala'iku suna ɗauke da shi hal ne min fa'ili ya ciki zai zo muku yayin da akwati yake a hannun mala'iku a sama za su zuzo da shi ya ga yin abin da wani ake fage ai kuma wannan ran ba ruwanka da wani na ma ruwanka da wani mala'ika mun za Allah ya zo ya ce ma akwai abu sai kuma ka ji mala'ika ya zo maka da shi to shi yasa Allah yake ta hamiluhul mala'ikatu wannan tabutin akwati zai zo zai zo muku yayin da akwati yake hannun mala'iku su duro da shi a sama to wannan yi ne shi da irin hankalin su kafin da su to gaskiya ne to gaskiya ne ta zuta ya gaskiya ne shi ne sarki fai inna fi zalika la ayatan lakum cikin wannan akwai aya a gare ku ala mulki akan sarautarsa in kuntum mu'minina in kun kasance masu imani ne fa hamalatuhu almalaikatu sai malaiku suka suka dauko wannan akwati bainas sama'i wal ardi tsakanin sama da kasa wa hum yanzuruna ilayhi suna kallon sa kaji fa suna kallon sa hatta wa ta'atu inda talut har ta zo ta aji ɓoro-ɓoro suna gani a gaban tsarin ba a karru bi mulki sai suka tabbatar da suka yi inshirafin cewa shi yake da sarauta wata sara'u idan jihadi sai suka yi gaggawa zuwa jihadi faktara min shababin saba'in na alfan sai ya zaɓi matasa daga cikin matasansu mutane dubu saba'in falamma fasala kharaja talutu bil junudi yayin da talutu ya fita da wa'annan rigina su dubu saba'in matasa min baitul maqdisi daga ɗakin daga masallacin baitul maqdisi masjidul aqsa wa kana harran ya kasance lokacin zafi ne shadidan mai tsanani wa talabu minhu ma sai suka nemi ruwa a busa qala inna allaha mubtaliikum yace Allah zai jarrabe ku muktadirukum bi nahar zai jarrabe ku da wani ruwan korama da ya zaharan muti'u minkum wal afi saboda mai biyayya da mai sabo daga cikin ku ya bayyana a kan shi wa huwa bainal urdun urdun wa falastin wannan koraman yana nan tsakanin urdun wanda ake ce shi jordan a yau da kuma falastin saboda urdun din da falastin din da kuma sham din gaba ɗaya a biladu sham ne da a ariyar yahudawa ne urdun din shi ne wanda yanzu ake ce shi jordan yasa har yau a larabci ana kiran shi kasar kasar urdun din sai kuma falastinin da yanzu ake gayayya akai allah subhanahu ta'ala ya kubutar mana da wannan masallaci faman shariba minhu ayyin ma'i duk wanda ya sha daga ruwan wannan korama falaisa min ayyin atba'i baya daga cikin masu biyayya na da zai iya yin yaki wa man lam yat'amu yadhuku wanda bai dandane shi ba fa innahu minni shi ne yake tare da ni aw fa innahu minni shi yake tare da ni illa man ittarafa gharfatan bil fatihi gharfatan bil fatihi shine qira'a ta kufawa da ibnu hanar kufawa da ibnu hanar suka karanta gharfatan ala wazin fa'alatan ɗiba ɗaya ɗiba guda ɗaya kawai tsera ka sha shi ne ƙarfatan in ka ce gurfatan kuma ɗiba kawai ba tare da ta mayar da shi kwaya ɗaya ba ɗiba a hannu ko ɗaya ka sha to wannan ba da shi shi illa manista rafa gurfatan ko illa manista rafa gurfatan ko sai wanda ya yi ɗiba kawai biyadihi da hannunsa fattafa biha kawai ya ya wadatu da wannan tsiba walam yazid alaiha bai kara ba fa innahu minni ta shi wannan yana tare da ni fa sharibu minhu sai suka sha lamma waquhu bi kasrati suka zo suka sha da lokacin da suka zo wannan suka isa wannan korama illa kalilan minhu sai kadan daga cikin su فاقتصروا على الغرفة sai suka sakaita da ɗiba ɗaya rassin kawai suka bari ruwiya an rawaito annaha kafatkum bi sharbihi wannan ɗiba ɗaya rassin ta ishe ta ishe su shan su wa dawabihim da kuma shan dabbobin su gaba ɗaya wa kanu salata mi'a sun kasance su ɗari uku ne wa bid'a ta ashar da goma sha su ɗari uku da goma sha goma sha ɗin ko goma sha biyu ne ko goma sha uku ne zuwa goma goma sha haka adadin ahadu badar falan ma jawazahu yayin da ya ƙetare wannan ƙoramar huwa shi tsaluta wallazi na amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi wa humul lazi nastasaru alal harfa su ne wanda suka takaita da ɗiba shan ɗiba guda ɗaya kawai قالوا أي الذين شربوا سوى أن سكة سكة سكة سكة تماثل سكة لا طاقة لا طاقة قوة لنا اليوم لو إن سمسم بام ذكرتي بجالوتا نيا كان جالوتا وجنوده دلنا سمسم suka kawo lana siya da ke san ba mu da karfin da za mu iya yakan kaluta da rajinarsa ai bi kitabin ba mu da karfin yakan wadda bunu sai suka ji tsoro walam yujawizu suka kasa suka ki tsallake wannan korama da kada allazina yuzunnuna yuqinuna waɗanda kuma suke da yaƙini annahu mulakul lahi ko su ko ta yaya za su haɗu da Allah bil ba'si in aka tahe su wa humul ladina jawazuhu su ne waɗanda suka ƙetare wannan tafki su ne kuma suka sha ɗiba ɗaya suka ce kam khabariya ma'ana kafir so nawa ne min fi'atin jama'ati so nawa ne jama'a kalilati kaɗan galabat fi'atan kafira suka rigayi jama'a da yawa to nawa ne ai to yawa mutane kaɗan sun rigayi mutane da yawa izinin layi da izinin Allah iradatihi da nufinsa wallahu ma sabiri Allah yana tare da masu hakuri bil'auni da taimaka musu wannan da kuma ba su nasara walamma barazu lijaluta wa junudihi ai zaharu da kitarihi yayin da suka bayyana dan su yaƙe su yaƙi jaluta da rundunarsa wata safu suka yi safu safu halu sai suka ce rabbana ya ubangijinmu afrik usbub alaina sabra ka zuba mana haƙuri cikin zukatanmu suka kamanta zukatan su a matsayin kwano ko ciki suka kamanta kuma haƙurin a matsayin ruwa suka ce ka zuba ka zuba haƙuri cikin zukatanmu saboda wannan ya ci mubalaga wa sabbit aqdamana ka tabbatar da diga digan mu bi taqwati qulubina da karfafa zukatan mu a jihadi akan jihadi wa ya zamo ba za mu iya gudu ba wansurna alal qawmil kafirina ka taimake mu akan waɗannan mutane kafirai fa hazamuhum kasaruhum suka karya su suka karya su suka ci nasara a kansu bi izinillahi iradati da nufin Allah wa katala Dawudu sai annabi Dawuda wa kana fi askari Talut yana daga cikin sojoji mujahidai na Talut a lokacin ba a san shi ba lokacin ba a san shi ba kawai mutum ne wajen na haka dama mutanen da ba a san su ba cikin za a samu wani zamanto a kwafunan famos ake cewa da zamanto an san shi jaluta ya kashe jaluta wanda shine jagoran da kumandan wannan rindina wa atahu ai dawuda sai Allah ya ba wa annabi dawudan wa atahu Allahu mulka sai Allah ya ba wa annabi dawudan sarauta fi bani isra'ila cikin bani isra'ila wal hikmata ya ba shi kuma hikima annubuwata ya ba shi sarauta da annabta بعد موت شمويل وطالوت باين شمويل وطالوت سنك ولم يجتمعا بس تبع هدوابا لأحد قبله قوة قبلنسا أتي وانا سركين يكما النجلي بأي بكا sai dai bayan sa amma kafin sa ba a yi ba wa allamahu mimma yasha ya sanar da shi da yawa daga cikin abin da ya so ka sana'ati duru'ai kamar yin riguna manya-manya na yaƙi wa mantiki tsairi ya sanar da shi kuma fahimtar maganar sulhu walaula daf'ul lahi nasa ba'dahum bi ba'd a qira'a tanafi'u walaula difa'ul lahi nasa ba'dahum بعضهم بدلوا بدلوا بعض من الناس yace badalu ba'ad ne daga nasu ɗin ba don Allah yana kare mutane shashin su da shashin su ba la fasadatil ardu da duniya gaba ɗaya za ta lalace bi ghalabati mushrikina da galaban mushrikai wa qatlil muslimina da kashe musulmai وتخريب المساجد إذا روسى روسى مسلاتي ولكن الله ذو فضل على العالمين أما الله من فضلاني جا حالتون شي جبائيا فدفع بعضهم ya kare wasu bi ba'adin da wasu misali idan aka ce a yi jihadi mutane miliyan goma ne mutane miliyan goma ne aka ware misali da sojoji dubu ɗari a ciki suka je suka yi jihadi to su sojoji dubu ɗarin suka samu nasara to an raya mutanen nan miliyan goma kuma a cikin dubu ɗarin ba duka za a kashe ba amma in aka ƙi ware wannan dubu ɗarin to ba mamaki a zo a kashe sama da miliyan ɗaya a cikin mutane sannan sauran a bautar da ku a taɗauta ku a kwace dukiyoyi saboda haka Allah da masu yin jihadi ne yake kare waɗanda sauran jama'a ba don haka ba da fasadatil abu tilka ai hadi ayat waɗannan ayoyi ayatullahi ayoyin Allah ne na tuduha na kusuha muna ta ba da labari a kansu alaika a gare ka ya muhammad sallallahu alaihi wasallama bil haqqi bi sidiki da gaske duk wannan abubuwan da muke faɗa din nan gaskiya ne haka yawa kan wa innaka lalle ne kai laminal mursalina kana daga cikin manzanni at ta'khidu bi inna akai at ta'kidi da inna wa ghayriha da kuma wani inna din shine aka kawo aka kawo lamu sannan aka kawo jumla ismiya jumla ismiya din kanta din ta'kidi na larabci sai aka kawo mata inna aka kawo mata da lamu sannan aka kawo min duk wannan ana tabbatar da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ma'aiki ne raddun li qawlil kufari lahu ana mayarwa maganan abin da kafirai suke gaya masa lasta mursala kai din ba manzo bane na wara ba da su mana sai mana addu'a